العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الآله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة الشيخ أهدر لنا بهذا المحضر وتعالي بنا مرة تأتي لنا بالزفر من عالمي أكوانا آية من البركة من جرمة da take mana labarin gaibu mu kuma Allah ya sa wannan abin da take ba da labari mu kuma muka halarce shi a sarari gashi ga ta ba da labari tun shekaru da amma gashi a sarari alam tara ila rabbika kayfa mattasil ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا هي زوا كرشانسا ديك باكي دا تو شيخ المشري رضي الله تعالى عنه yake mana tsokaci yake mana hannunka mai sanda da abin da aya take nunawa a bada fasarar fasarar riga amma ko fasarar fasarar riga abu ne dai haka aka gada amma dai lallai yana buƙatar a ƙara daɗa ba a ciki kuma haka haka ne duka ba gida to fasali na bakwai في ذكر ما ورد من الإشارات cikin ambatan abin da ya zo na daga isharu nuni لآخر هذه الأمة da ƙarshen wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam من الكتاب والسنة abin da ya zo na Qur'ani da na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فأقول na faɗa وبالله التوفيق Saboda ka tari dai ga Allah ne a wajen Allah ne ke neman dacewa.
كان الله ولا شيء معه Ubangiji ya kasance ba komai tare da shi.
وهو الآن على ما عليه Har كان yanzu ma dai yana nan abin a yanda ya kasance. Kana din nan ba zarfiya ba ce a'a sai ruriya ce ta azaliyarsa da abadiyarsa. Ai ya kasance azalan wa abadan. Ba komai tare da shi. Ba komai tare da shi a azal. Amma duk wannan ilimin nasa ma'alumiyar nan ta fita abin nan da ya sani wanda hamo hanni hakkar hakkowar duk gaba gida amina nan tare da shi a zafin sa Allah ilimin sa ba daga baya kage shi ba izin ilimin sa a balan ne wa abadan shi ma duka rabu da mutan dilawa rabu da ashararar wato an faɗi haka wato mu ma kadimai ne kanan duk ba ruwanka da wannan ko ma me ya daga amma dai ni da kai da kai da kake rikicin ba ka ne ko da wanda suka ce ba ka ne wanda suka ba ka yarda dai muna ilimin Allah ko tun azal muna ilimin Allah ko ko ko daga baya in ce mu ko ko daga baya kaza kaza tun da ka yarda muna ilimin Allah ko ba je ne ka ba ba ba a yaya muke a yaya muke je ke rikici wannan ya ishe mu muna sanannu a ilimin Allah tun azal kuma Allah ta baraka wata a tun azaltin nan tun muna babu muna zajibu muna babu muna ilimin Allah ta baraka wata ala kuma ya san a babu wacce babu ce zai fito da ita da ta a gaske kuma a ganta a babu wacce babu ce tana nan a babunta kuma tana nan sanar wannan abu ya fi ƙarfin hankali ya fi ƙarfin hankali amma kuma haka za a shi zan ubangiji ta shi ya fi komai sauki da baraka wa ta'ala to yanda muna ilimin sa a azal kuma Allah ta baraka wa ta'ala ilimin sa ba ilimi ne na jarrabawa na bincikawa kai ta gwada abu kai ta gwada abu har abin ya kai wata natija da kaka ce yawwa to yanzu na gane idan aka haɗa kaza aka haɗa kaza aka haɗa kaza zai zama kaza a'udhu billahi ilimin Allah ƙarshen natija ilimin Allah ya sauka ba sai an haɗa kaza ba sai an haɗa kaza ya san ƙarshen komai ya san kaza kaza to duk da haka ne sai ka duba littafin Shehu Salihu Al-Ahmadi wannan littafi ya dace mu duba shi duk da Shehu ya tsallake mu ma daga wannan wajen da sulul akbar ya tsallake a wannan littafi ya dace ka duba Salihu Al-Ahmadi dan Muhammad Abdullahi Saddam Hussein ya ce ya ce ya dace musulmi ya duba wannan littafin dan ya san kudura a Allah yana nan tare da shi a duk inda yake kuma da zatinsa ya rabu da duk wata magana yana san wani waje da zatinsa amma ilimin sa yana nan tare da abubuwa ne gaggata ba dan dai shau ya ce ba dan dai nufin duk wanda suka ajiye wannan abu nufin su girmama Allah ba da ai mutan ne duka baki daya sun sa mun yi mun da Allah wani abu da bari ya yi wani kaza to amma dai kiyayewa suka yi nufin girmama Allah suka yi wasu suka yi wannan a kuma gayya wanda suka zo suka dora shirman su a kai duk gaba ɗaya to mun gode Allah to yanda duk wannan sana abin da ya sani din nan duk wannan sanin nasa yake tare da shi a zalan a zatinsa kuma duk da haka ba komai tare da shi har yanzu da abin ya tabbata ma tabaraka wa ta'ala yana nan ba wani abu tare da shi ba wani abu da ya rabu ba wani abu da ya fito ya karu a jikin Allah ko ya fito ya zama daban Allah daban ba wa ka kaza kaza subhanallah hikimar sa ce karfin sa ne mu yanzu muka yi drawing in muka yi zane saboda mu ba mu da karfi ba zai yi motsi ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ga zanen sa nan yana da magana yana da kaza kaza Allah alam ko shi sa ya ba wa turawa ƙarfi ya ba turawa iko kuma suke nuna mana gashi na wannan karaka sai din wannan katun gashi na sai ka ga shimfiɗa tana magana tana tashi sai ka ga bishiya tana magana da kaza kaza haka muke a lahira lahira komai magana yake za ka ce da kai mun sabo tafi kujera ta zo ka zo tafi in sun canzo a ci yadda nake so ka zo ka ce ka na ga tashi aljanna da ita ne daga haba ake duka baki da idan da ilimi da tsoron Allah da ma'arifa ka shiga wannan hadara a nan duniya ba sai ka a nan duniya ba sai ka sai ka shi ne mu'jiza shi ne karama shi ne kaza komai rai da zai matsala yace da mushi a kazo ja'ad da da'awati da ashdaru sajidat mushi a kazo kome ma da duka baki ɗaya kuma duka baki da domin yin gari ubangiji ya kafa wato kana wannan wato yana ci da ruwanka ba haka ba ne wannan na nan da ƙarfi na kuma ba zan huce ba zan shi ba zan shi daina ba da kaza kaza ai haka ba wai cikin abu kaza ma'ana kana nan a tabbata akan abun ka kenan to wato ya kasance ba komai tare da shi wannan maganar abalatu wannan maganar hadara abuji ne hakiya ne in ta zo hadaran manzon Allah kuma ta zama sirri asirrun sarari sirri bi sirru wa hadaru ba ma sanna illa sirru wa sirru abuji subhanallah abun a tsare yake a tsare yake zai abu kuma nan ne godiya ta zatin Allah shi ne hamdan kudisiyo na zatin Allah duka baki daya kafin ya zama ya gode nan zafi ne ya gode wa zafi ba komai ta tsara su ne kafin ya gode wa kansa da ahmadiyarsa kuma da sifar ahmadiyya kuma mafi godiyan Allah ya gode wa kansa da hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowa bai gode masa ba Ahmad ya gode masa ahmadiyarsa mubalaga ne cikin godiya da kirari duka baki da kafin kuma kaunu ga baki ɗaya duk ta gode wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi kuma ya zama Ahmad ya gode amma nan Abdul Kursi ne mun gode wa Allah da muka ajiyu da awaihu kuma an alhamdulillah hamdan yulilu ummati ma la ta hamdi tashan romo ma la tashan faila wannan godiya sai mu tashan faila kan halabi tashan yulilu ummati ma kazaha amfanin na da za mu ta godiya na an tattaro mana an tattaro mana an kawo mana zamani godiya godiya Allah shi kan baba mai godiya godiya baya baya ba a dade ashe wani ma'arifa ya sani mali wata maza da haka ya kasa bacci ya zai karanta mutane su a baya baya ba a dade amma ku bacci kada ya yi fara godiya to mu ta godiya yan uwa ta gode wa Allah ta gode ba mu sama mu gode masa mu kan mu godiya to amma mu gode ba da harshen ahmadiyya mafi mu gode wa muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode ba mu gode wa magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gode yana da godiya ka gode wa hanyar da ni'imar ta zo ma ka gode wa hanyar da ni'imar ta zo ma ka gode in Allah ya shukuru na fala shukurullah wanda bai gode jama'a bai gode wa Allah tabaraka wa ta'ala in su ziba to wannan yana mu ta gode wa Allah mun gode wa Allah da Allah ya ba mu wannan hadara ta gausi ƙarshen godiya da godiyar godiya mu ta gode wa Allah tabaraka wa ta'ala to
ومن فضله وعوره yana daga falalar Allah da haskensa dai أوجد الحقيقة المحمدية ya samar da hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadara Allah ruhi ce wahidiya ce kuma ruhi ne a nan wajen hadara Allah wahidiya ce idan ya taho abada kuma ya zama ru- ruhu ne nan kuma ran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine rahamaniyar da Allah ya samar da komai da komai da shi wa ma'asaka illa rahmatan للعالمين بالعالم دقة بالدبع الله با رحم الله الله صلى الله عليه وسلم تبين عش تعالى من ذلك يقول رحمة ذلك يقول إذا تبين عش يقول ita ce mayaƙiya a san waje ita ce mai zaman lafiya a san waje ita ta bada daɗi a ita ta bada wuya Allah ya ta ba mu daɗi duka baki ya rahmaniya kenan duka baki wa inna rahmaniyatullahi inda man yuhibbu wa narun littafin mujadali kaga can rahama ce nan wuta ce dama rahamanu ya dau biyu ya dau wa'annan sufofi shi ne kadai a sunayen Allah mai wannan siga rahamanu ya san da ya dau biyun duk gaba gida za ka ga baba ya uba ya dama madaci ya dama madaci ya tura wa ɗansa ya tura rahama ce ba kashe shi yake so yi me yake so yi magani dan ya bar cutar typhoid ko abun abun bala'i ne amma kuma rahama ne a ciki duk gaba ɗaya to mu ga girman Allah mu ga alherin Allah da ba ko mun ga wani abu da bai mana daɗi ba da wanda kafirai suna cewa inda Allah ya sa a yi tsunami ko a yi katarina ko a yi kaza a da shi shi ya yin ma ba ku tuna kushe ta ja muku bai dan wanke ku ai rahama ce kenan duk gaba sai kama da makaranta da yaro sai da maka tana cewa ka kashi duka ne zai kori shaidan ɗin kansa shaidan kuma in ya tafi sai karatu ya shiga duka baki da duka ba shaidan da bai rabu Allah ya ce da yara a ɗauko su ta goma gida shaidan ya ce kuma makaranta yana kora su amma daga hawaye yana zuwa a idan a mole amma za ga yana kuka duka baki da Allah ba to da rama Allah tabaraka wa Allah ya fitar da wannan halitta kana so ka ji da su wani halitta an gina ta da annabi Muhammad da iko jikin nasa ma ya fi karfinka amma duk wannan magana muna faɗa hakikan sallallahu alaihi wa sallam ilmi hakika ko wannan wani ilimi ne ko ka sani ba technology ne da technology ne da ba ka sani ba amma da ka ko ka koya kuma yanzu abu ashe to ne da shi duk gaba ki daya so da da faralan Allah ne da haskensa shi ne dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurul akawani sallallahu alaihi wasallam Allah ya fitar da wannan halitta duk ga baki daya ya yi shimfiɗa maddar zilla ya shimfiɗa wannan inuwa duk ga baki daya to وجعله صلى الله عليه وسلم فاتحا لما أغلق Allah ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mabudi ga abin da ya kulle na daga kaunu duk da baki daya yanzu manzon Allah ne ya bude ta sai ya buɗe kaunu da Muhammadiyan sa
وخاتما لما سبق shi cika makone ga abin da ya rigaya na daga wahidiyya ko ko kuma ka ce da Ahmadiyyan ta sabadin daya yawwa وهاديا لمن سبق ko ya ce ni abin da yake rigga na magana su kai ku ce kaza a can ku ce kaza a can lafiya kalau su da suka faɗin sun sun san mai suke ne da abun su ne in ya zo san sunan ta kaza kuma shi ne in ya zo san sunan ta kaza shi ne in ya zo san sunan ta kaza shi ne duk gaba gida kaga dai wa ibiya ce ka tunje sun da kaza kaza kuma in ta zo wani waje a abada su ba amadiya ce ba ta bambanta dan suna ya bambanta ai ga barawar haure ya shigo haka ake kwamo da shi duk gaba gida sai gudu duk gaba gida to وهاديا لمن خلق Allah akbar shi ne mai shiryawa kuma da kilafansa ga wanda ya halitta fatihan katiman hadiya اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صلاتك إذا صلاة الفاتح تعبد أبو أثرا والهادي إلى صلاتك من ضل هادي إلى صلاتك إذا تونا فاتح أبو يتوقع منا إهدنا صراط المستقيم إن كانوا الشفاء القاضي يا كاودو أبدا إهدنا صراط المستقيم أنا من ضل الله صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم duka wahiya wance kaza wance kaza wance kai san abun shikenan sai kai ta jin masu yawa kaza kaza wani ma magana kai mana dariya duka baki wani kaga Allah ya gatsar da shi ya kusa duka bakiya kaga yanzu Fatiha ta roƙon mana Allah ta fito ta gashi sallallahu alaihi wasallam ta fassara Fatiha ma'ana kawai zuwa ku ce ga ta fassara Fatiha ta ce gashi to shine Fatiha da الله أكبر وطلعنا ناشئ كونها دبدم غلبة دبدم غلبة وقلب لقلب نيوان كاد وقلب لقلب نتنجى كايا نتنجى كايا عندما وظيفة كاد نيوان كاد نتنجى كايا نقول gaisuwa masallaci amma na samu sallar isha alhamdulillah na samu sallar isha bayan sallar isha na fito na zo ne ziyara zuwa na ziyarci shehu radiyallahu ta'ala sabida shauki har rauna kowa kusan ya tsafta na ciki mu kulle na cewa ita zai kulle ita na ko ta wannan kofa da suka mata yana na shauki na shauki na yana kwanci a cikin rauna a kasuwa yana yana jingina a jikin yana jingina a jikin rauna din yana kwanci daga waje ita daga gani dai an tafi an tafi da ruwa ka amma kafa ina tausa sai da hankalin sa ya dawo da na ya kalle ni wace ka zo sai na ce yanzu yanzu wanka kawai ne na zo ne sallar isha na ziyara sai ci to salatin fati ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fati lima ubulika wa khatim lima sabaka mabudin abin da yake kulle cikamakon abin da ya riga kakka ce mun ya buɗe kaunu ko ya yi kaza kaza me ya buɗe me ya kulle sai na gaban waye sun taho sai na gaban waye sun taho kamar za su haɗe da ni wani irin tam to malami ba zai tambayi da alibi abin da bai karantar da ya mai ya karantar da mu ya mai ya karantar da ya tsaya a tsara ido ya tsaya mai tsayi na sai alhamdulillah ya buɗe abada ya cika azalatu ce barakallah barakallah to mun gode Allah mana to to kaji ne alfatihi lima ugulika wasa fatihan lima ugulika da kaza wa khatiman lima sabaka da kaza ko wa hadiyan liman khalaqa da kaza da dukkan baki da to
wa kana ma kana sai abin da ya kasance ya kasance wa laysa ya fara ba kwaranye ba ya kwaranye ba wahidiyar ba ya kwaranye a muhammadiyar ba hadiyar ba da kazadin ba zatu ba da kaza ko mawakin da zai duka cewa a wurin azala duka cewa wanda yake nufi shi yake nufi duk da baki da wata rana wa'yan wa'yansu manyan mu yayyan mu ne su biyu sunan su yana nan suna bayan mota shi zani ya shabu ya zaɓa yana gaban mota yana gaban mota suna hira amma da ita yana jin hausa duk gaba gida sai ɗan ya ce da ɗan ka kilafa nan tashin hankali ce nan ka zama yadda a ƙasa ta kilafa ne kuma in an koma kaza kaza ne sai dai ce da kai sai ce da kai ni ba ba na son wa'annan maganganun da aka da ba na son ina ina ka baro ko ina za ka ni ba ba na son ina sai shi kan ya yi tun tsire da dariya ya kira sunan wanda ya wuce ba a kan barakan Allah kagan Allahu akbar to fakana ma kana sai abin da ya kasance ya kasance wanda daga kwaranyan hadarori a cikin nisabu ha mutu cikin sirru na mutu cikin ruhu jabarutu cikin al'adu malakut cikin kalbu nasu cikin nasu ko ibada kenan ba duka ba gida kuma Allah yana kira mu inna Allah ya mabukumu an tuwaddu lamana ila ahliha ko ma wada amana kenan haka ibada a salatu kuma abadatu duka ba gida za su azan na farko a cikin abadan abadan din abadan a cikin gudunu gudunu gudunu duk gaba ke da haka azamul azan din kuma a cikin gudunu gudunu kuma haka azan azan azan din kuma a cikin abad abad duk gaba ke da haka kenan duk gaba ke da imana ba sun ce hazaran Allah tarwaɗa ne tarwaɗa ne kifi ko sai ya kamo kansa sai ya haɗa da jela haka miraji haka ake haulu tsaka dan ma ba za ka iya ma tafiya ba haulu tsaka bin nawasi na kusa bin nawasi wala adam haka za ka kama makwarkwata kan kafa haɗa lai wala mai kyau duka baki da amma kuma aka sani wannan da dole ne to sai abin da ya kasance ya kasance
وليس في الإمكان أبدأ مما كان ba za a iya yin wani abu da ya fi wannan kyau kasancewa ba dama abin da ya ce ne kawai aka buɗe zahiru ce da batinu ce da zahiru duka baki da ba wani bambanci ba wani abu a tsakani duka ba da wani zai ce zai zo ya kila ba wannan ba zai iya yi ba dan mai kila haka ya kera ta to فكما أن الله هو الأول kamar yadda ubangiji shine farko والآخر shine karshe والظاهر shine sarari والباطن shine koye جعل لعبده المطلق haka ya sanya gaba wannan nasa mutulaki annabi Muhammad tun da Abdullahi ne to mutulaki ne Abdulhayy ne Abdul Qudus ne Abdul Rauf ne Abdul Rahman ne Abdul Kaza ne Abdul Kaza kowace zarra akwai sunan Allah da yake jalli a gare ta ba zarra da sunayen Allah biyu suka fi jalli a cikin Allah wafir da ali Allah mai wasi ne tabaraka wa ta'ala haka bautan manzon Allah take wata take masa madadi haka bautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take malami haka muminai da suke dukula a cikin muminin nan guda ɗaya suke wajen duk gaba ɗaya suna abu to kuma duk bai sa ya zama biyu ba Allah shi ne mai komai koman sa gashi nan ɗaukar rai yana hannun azra'i arziki yana hannun mika'il busan ƙaho tana hannun isra'i aike yana hannun jibrilu menene yana kare mu yana hannun hafazatu mala'iku masu kare mu wane ne yana hannun kaza so ai suna wai Allah ka sawa ya biyo wannan babba ba ka san mulki sarauta ce sarauta ce adiru ne shi kuma muqtadiru ne kuma hayo na san ka kadir ne shi sarki zai sa a buge amma ba fada ne zai je ya buge ko ko gwamnati ta sa a buge kuma za su je ta buge amma sarki zai ce shi ai ni ne da wani zai zai ce ba aka muka ga damu taba haye shi sa muka make shi yanzu sarki ya ce shi ya make amma kuma ai ba hannun sa ne ya make ba hannun ba fade ne ya make amma kuma hannun sa ne tunda waye ya kwamandin ali ya ba da iko to bare rabbul izzat wanda shi ya halicci aiki ya halicci a hannun wannan mala'ika duka ba kira duk shirme ne ana aka canja wa mutane aqidar su da kowa musulmi suna kan lamari na gaskiya sun san komai ko sun ce wa ne yayi sun san dai Allah ya halicci abu Allah ya kafirci kenan bari ga kafirci kenan duk da baki da ba da kai aika ba kuma ko shi din da ya tashi neman abin so ba wajen Allah ne da wani waje zai kasuwa ne ko wajen inda zai je ba ko da ai shi ma dai yayi shirka duk in dai wannan ne shirka duka baki da Allah ta zai ce ai ai Allah ne ya ba su dan su babu oh to ka shi ka iya tauhidin kai ma ka iya tauhidin kai ma so sai Allah ya sanya wa kalifan nan nasa mutulaki وخليفته الأكبر kalifan nan nasa marigayi أولا sai ya sanya masa farko وهو سره Allah awwal ne manzo Allah ma abdul awwal ne duka ba bari ne ranar ishfa'i mala'iku awwal ma suka kira shi assalamu alayka ya awwal assalamu alayka ya akhir ranar ishfa'i mala'iku suka mala'iku alfani ba dakikai ne irin su haka ba duk gaba gida to sai Allah ya sanya manzo Allah shi ma farko wa da akhirah karshe wa huwa ruhuhu
shi ne ransa kenan an koma hakikarsa kenan
wa zahiran sai ya sanya masa sarari wa huwa zilluhu shi ne inuwarsa wannan zillin mamduji gashi nan kuma kaunu gaba daya
wa sai batinan ya sanya masa ɓoye wa huwa qalbuhu shi ne zuciyarsa da take wa kaunu madadi in ta gyaru jiki ya gyaru kuma ta gyaru wa sammahu sai muhammadan ya sanya sai ya sanya masa suna Muhammadu abin yabo ko ko duk abin da wannan suna ya dauka wa hadha al-ismu wannan suna mai albarka din nan wanda da ka kalli suna ma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda albarka suna da ka kalle shi da Allah ka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ka kalle za ka ga wani da'i ka ga kai Annabi kake gani sallallahu alaihi wasallam to kai da kai ma alfa ba ma kenan zahiri ma kenan da ka kalli suna har kuma da ka kalli suna Allah sai ka ji wani girma da sai ga Allah kake kallo duk da baki da ba an bi an bi wani babban kuma aka je aka kai shi wajen shan ko tsaro da Allah aka ce wai yana nuna mutane Allah duk da baki da aka je aka bugo shi aka ka kai kake nuna ne wani ce kwarai kuwa yana da ban dariya ce kwarai kuwa sai kai za ka iya nuna ni ce kwarai yanzu kuwa kawo ne rai nan da aka kare rai sai ya rubuta Allah ya ce sarki kalli ta sarki sauti da kallon mu Ito zira kallamu. Allah ya ji kansu duk da wariya. Waziri ba, sai waziri ya kalla. Sai ya gani ce Allah Allah. Ya ce ya zaɓe suna Allah ka yi wanda ya ce, ya zaɓa shi ka Wannan ne ake yi kawai da sauka shi ne ya zaɓe. Abin da abin da ake yi ya zaɓe. To,
وهذا الاسم جامع لجميع ما ذكر wannan sunan ya shakare duk abin nan da muka faɗa sarari farkon da ƙarshen da sararin da kuma an yi bayanin sa a wajen maulidi ko na suna na kawo da can Allah ku da Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya tattare duk wannan من أوله إلى tun daga آخره farkon sa zuwa ƙarshen sa إلى ظاهره zuwa sararin sa إلى zuwa bayanin باطنه sa saboda in ka gube shi harafai hudu ne haƙa'iku kenan idan ka dube shi kuma harafai biyar ne hadaratu kenan harafai biyar ne shi ya kawo wannan shi ma sunan nan na Allahu in ka dube shi harafai hudu ne a ƙa'idu kenan amma an ka dubu akwai madda Allahu hmm? akwai madda kuma a ɓoye shi ma biyar ne shi ma haka shi ma hadaratu ne kowanne in ka dube shi duk gaba ki ɗaya to Allah tabaraka wa ta'ala ya haka ne dan hikima saboda nan nisabu ne nan kuma hadaratu ko nan kaza ne duk gaba ki ɗaya to
وكل حرف ma'ana duk dai muna cikin wannan aya nan rana ne nan inuwa ne ba ta ga abin kai ba madarsin duk kan ka a cikin ko ina ba a kan wannan ayar da ake wannan rubutan ko yan gudu mun bari duk ga baki da to وكل حرف من هذا الاسم فيه ما فيه kowane harafi na sunan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake cikin sa yana nan cikin sa kowane harafi taska ne
وجعله سر الأحدية ubangiji ya sanya manzo Allah shine sirrin ahadiya da والواحدية sirrin wahidiya a zarge nan da والختمية sirrin katmiya ahmadiyya kenan da والكتمية kilaba kenan abadan kenan فأوحى إلى عبده ما أوحى sai ya wahayi ga bawansa abin da ya wahayi abin da ake nufi kenan a fassarar ba ne ya ko na zahirin ba ne fa wahayi da abdi ma auha ubangiji ya wahayi ga bawansa abin da ya wahayi ne wahayi sani duk wahayin annaba Allah ya faɗa da na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fahama ashiya rikida auha ila abdi ma auha shi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam mun ja nan ta ma da mutane nan kawai waya karuku ma la ta'lamuna to mutane nan tama da mutane da shehu ya ce taska Allah ce asalan wa abadan ko me yana ciki awa ila ardi ma ba sai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku ne abu daya Allah ya hore nan ba kowa da kowa shine shari'an nan manzo Allah bai koyi kowa ba ita din wa zai ce ya tattare ai babu abu ɗaya kuma ana ya ban zaɓi wanda ya ya zama ahalin bashi ne in bashi abu hurairah ya ce an bashi yadda ali maganganun sa gashi nan ya ce akwai kirjina ya tattare ilimin da zan gaya muku da ku shaku irin yadda kuranga take kaɗuwa a cikin rijiyar kwakwari duk da baki ɗaya abdullahi bin abbas ya karanto aya ya ce da zan ya tanazzallamu bainahuma yace da zan fasara muku da kun yanka ne da zan fasara wai nan wani irin karatu ne ko wanne zai ce in ya fasara za a kashe shi abu da na ce da zan tsira muku ne abdullahi bin abdul kaza kaza yan uwan mu shi'a sun ce kalifancin sai na ali ne aka boye duka baki da yawa mu kuma sufaye sifikan mu shehu jan abul abbas ya ce ilmul ma'arifati ilmul ma'arifati to wani kuma ya mutum ne zai ce duka baki da sai mutum ne zai ce shi kuma duka baki da to abin da yake cikin muntayen nan duk gaba gida karatu ne harafan ma karatu ne su ko harafan ma haka zo kuma da muntaye da wau da nu nu'ara muntaye da wau da nu'ara su ma kansu ai sahabbai ne masu zama kansu duk cikin harafi su ne ma mimun haka da muntaye da fara da ikrar wata irin madara ce wata minimum wawon da wata da wata ƙare nunun da nuna kama da nuna kama ba wani arabi wanda za ka haka silo sun bai dace ba kabu ka da fa bai dace ba lamu la da ma bai dace amma wannan wawu min sin a nun duk gaba gida na bayan ce gaba to ba auha ila mimun ba auha ila arzihi ma auha nunun ila arzihi ma auha wawu wawu wawu ko kaga wawu a ka ga wawu a can ko kaga an sa alaihi ka dinga zange ba auha ila arzihi ma auha to
فأوحى في حضرة الميم ما أوحى sai yayi wahayi a cikin hadaran mini din nan abin da yayi wahayi a ciki من سر الأحدية ya daga sirrin ajiya mun ja yannan sirrin ajiya ne ba wanda ya ce ya shiga wannan waje tsaka ajiya ta maza ce to sai ilimin na uku shi ba kirjina na shi kadai zai iya dauka abin da shi kace ma'ana ilimin zafin Allah tabaraka wa ta'ala to bai hana ne ayyo akwai farawan asali wanda sahabban da ya gaya musu ba bai hana ko ya gaya wa sayyidina Ali ba bai hana ko ya gaya wani ba duka baki da to to والحال من سر الواحدية sai ya yi wahayi ga haɗin nan haɗi sai ya masa wahayin sirrin wahidi da to ko nan wahayi sai ya je ko
والميم من سر القسمية mini na bitin nan kuma sai ya yi wahayin katimiya والدال من سر القسمية dallin nan kuma sai ya yi wahayin katimiya mai kaula kan to فسبحان القادر على ما sai ya يشاء tabbata ga mai iko a bisa abin da ya ga dama ذلك تقدير العزيز العليم wannan gwargwajewa ne shiryawa ce kira ce sana'a ce ta mabuwayi kuma masani صنع الله الذي أتقن كل شيء Kira ce ta Allah, Allah nan da ya kyautace komai wannan technology ne na Allah, baraka wa ta'ala.
وبعد أن تم التعرف Bayan an gama sanar sanuwa في دائرة a الأرواح cikin da'irar rayuka, التي سبق ذكرها بها wadda an batanta ya rigaya da ita daga ومنها gare ta وإليها zuwa gare ta.
أراد الله تبارك وتعالى Sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nufin التعرف في دائرة الأشباح ya sanu gare mu ma a da'irar inuwa din nan a san dama bai buga ba to kowa duka ba gida fa a bauta an uwa ba lakanar to kalka to kuma sai Allah ya so kuma mu san shi kuma to ta kaka ta mun baro azan mun baro eh, amaru mun baro hasken duka ba gida to a gidan duhun ma dai تبارك الله يا حسكا وإلا الله يقول سماك أجدا to a masalurihi ba ga misali nan ya buga mana duk gaba ɗaya sai na halittar halitta na sami zuwa wannan halitta tabi'a abu da wannan halitta suka sani shikenan da kan adam nan kalifan Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya sa haqa'iq da raqa'iq da kome a wajen sa duk gaba ɗaya in ka wurin na adam nan kofa ne na Allah sai ya sanar da kai Allah in ka wajen manzon Allah din nan kofa ne in ka wajen magajin manzo Allah sai kan kofa ne na Allah sai ya sanar da kai Allah sai gaba gida kuma dole in ji zaka shiga hadarin Allah ka zo wajen hadarin nan tunda ba a lafiya kai ka ba to abun mamaki tun da muka zo duniyar ma muka yi ko an koma lahiran ma dai ta wajen sa ne za a duk gaba gida ai aga ne ka rike kato mai kashin ka ka rika wannan magana in kana wakar ta burgewa ce ka ajiye lahira ka ce ka tobe ka shi ai ina ga bari mala'iku zan zo ce ma ilmin ka bi hazar rajul me ka san me ilmin ka ga wannan mutum to ai ka gani ce ka tobe mai kashi ne mu to taswiran lima sabaqa kotantawa ne faga abin da ya ya gabata wannan fotokofin abin da ya gabata ne duka ba gida photocopy ga shi nan in ka ga maka ce asalin ne in ka ga maka ce a photocopy aka yi
umurun yudiha lamari ne da yake bayyana ta la yabtadiha ba sannan ya fare ta ba la tatwina ba kasantarwa ba fala yakunu illa ma kana ba abin da zai kasance sai abin da ya kasance kan ka ga nisabu din nan ka zaci wani abu ne daban har yau dai a zaratin ne kan ka ga abu da nan ka zaci wani abu ne daban har yau dai a zaratin ne amma ne kowanne a gidan kowanne duka baki ɗaya. To, Suleimanu ne alaihi salatu wa salamu ya sa aka canja wa Bilkisu gadanta, kafar can aka kai ta can, kafar can aka gadan ne ko ba gadan ba ne. To, madalla, ya tam- kuma Suleimanu har yau yake tambayar ka, har yau kai ne Bilkisu, a haka ba a su. Yawwa, to, in ai dama sai ina zuwa, bari mu zuwa mu ga yana da hankali ko ba ya da hankali. To, kai ma kuma ya kace ka annahu huwa كأنه كأنه أما ما أجي هو أما ده كأنه هو يا كهذا لك ما يجي لو أنت لو أبدا تشتكي كأنه هو أنت لو نشابك تشتكي كأنه هو وأنه هو ضحك وأنه هو أخذ وأنه هو تبارك وتعالى الله أكبر ملك القرآن الله أمد الله إلا sai المذكورة Allah ya ya shimfiɗa wannan inuwa da aka faɗa ko ko yawa wannan inuwa da aka faɗa madadi في قوله cikin تعالى faɗin Ubangiji da baraka wa ta'ala ألم تر إلى ربك kai ba madda zirya ba kai duba bane da idan ka kurukuru kai duba da idan ka kurukuru mana wanda zai sa kuma kai duba da idan ka na cikin zuciya ila fi da rabbika haka suka ce amma zuwa ubangijinka ya yi shimfiɗa inuwa وتملك
shimfiɗa inuwa a nan wajen mu yi magana sajiya duk gaba shida amma akwai hadisi ya yi mana bayanin ta nan shi ma dai zauranta ne cewa sultanu sarki babban sarki musulmi da muke cewa sarki sultanu a haka duk sarakuna suna karkashin sa duka ko kwace shugaban kasa a haka duk gwamnoni suna karkashin sa duk gaba shida to sultanu sarki babba zillullahi bi ardi inuwa Allah ne akan kasar sarki inuwa Allah ne babba ba saboda shi zai iya takawa shi zai iya kaza shi zai iya sawa sai gaba gida inuwa Allah ne akan akan kasa dinsa to wannan zahiri kenan ko zahiri da ai haka dai eh, magana ce babba duk gaba gida amma tana nufin insanul kanu khalifan babba wanda khilafa take yi kaliban babba mulkin nan da Suleiman roƙa da wani ba zai iya yin irin sa ba wanda duk sarakunan da duk waye din da fasikin da fajirin da na Allah da wai za su zama kadiman sa daga kazimuka makdumul muluki amira muda'an amina bil awalim kulliha fa yushidu na hawal ilahi wasila khalifa babba kenan daga tunda shi ne sultanu to zillullahi da zillul mamdudina rasa ila rabbika man tazilla to ka zilluna gashi nan ya shimfiɗa ba shi wanda shi ne manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam da kalmomin sa duk gaba gida bari dai shi ne sirrin ƙarshen duniya din nan wanda zai tashi a ƙarshen duniya tana yi duk abu da in kada dama ka ce mahadin muntazir in kada dama ka ce mataimakin mahadin muntazir in kada dama ka ce jama'a su jama'a mahadin muntazir kamar yadda shugabanmu ya faɗa kai dai ba rikicewa ya ba ya faɗa shi ma ya rikice ya rikice ta mana gadon Suleimanu ne su gadon Balkisu dan ya ga za mu shiri ko ba za mu shiri ba duk gaba gida to shine za ka gane to shine ma'anar wannan magana da cewa ba kai duba zuwa ubangijin ka ba ya shimfiɗa inuwa saboda yanzu wannan inuwa shine sultan shine babban sarki wanda shine babban bawan Allah bawan hadara Allah to ma'ana yanzu bawan rahmani in yazo a ƙarƙashin sa yake bawan rahim in yazo a ƙarƙashin sa yake ji ya tattare duk gaba ɗaya duka babban sarki sarkin kano zuwa kashin daga sarki musulmi in sarkin dubu ya zuwa in sarki gina an sarki gina don shi ne rumfas dan an ce an yi an yi taron sarakuna ba a argungu kenan kowane sarki ya fito shi marocin sarkin musulmi da sai ya mai kirari kowane sarki ya fito sunusi ya fito na farko ya ba wani irin kirari abin da ya fito wannan wannan ya rage wa sarkin musulmi ya fito kuma me zai ce can sai ga sarkin musulmi ya fito shugaban gurungun nan ya fito duk kirarin da na yana cikin wannan dungurungun to sultani da to dungurungun yin ruwa ne Allahu akbar yan duniya ta Allah ya rasu jama'a Allah ya dika wa to ma to shi ne wannan inuwa da ake nufi a nan wajen alantar ilawa duka kai duba ne izuwa ubangijin ka baya ya shimfiɗa wannan inuwa.
Walau sha alajalahu sakinan Da ubangijin ka ya Rasulullahi ya ga dama da sai yanzu dawwamar da inuwan nan tun farko da inuwan nan ba ba da ita za ta bayyana. To kuma ya ka ga rana za ta yi. Ai abu ya yi farko. A shamsun badar billahi da ɗali'uha sa'adu. وما كان شأن الشمس بالليل أن تظهر ولا لا تكون الدرجة ita kwa rana lamarin ta ne ba a saba gani ta fito da daddara ba yau ba ta da yau ba ta nan amma fa dare ya rufe ta inuwa sai yau ba ta in ka kana da hankali kana da ido gano rana su to
ثم جعلنا الشمس عليه dalila دليلا sannan muka sanya rana ita ce dalili ga wannan inuwa ita za ta wannan inuwa abu ne mai zaman kansa sultanu ne gida kalifanci ne gida ma ne mai zaman kansa amma za ka gane shi ba inuwa ce zillin mamdudin ne za ka gane shi to ga dalili nan sai ka gane shi rana ce dalilinsa a ɗan zahiri yadda za mu gane inuwa na za ka ba ta da wani abin da take amfani da ba sai da rana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani hadisi duka ba gida in ka zo sai ka ce wannan ranar ce kwabo da kwabo kuma inuwa ce duka ba gida haka ake yi ko ba haka ake ba duka ba to
والشمس هنا abinda ake rana a nan wajen
هي الحقيقة المحمدية a wannan kos na sufaye kuma ita ake nufi da hakika muhammadiyya
ولولا rana kuma a fassara aya ta zahiri wannan rana wannan rana amma ita ma dai ai mun kasu sanin ya tura ma sun kasu sanin ya take duka baki daya to ولولاها ba dan hakika muhammadiya din nan ba يبقى الحق حقا wa ma zuri wa ma zuri da ubangiji ya tabbata a zatinsa da ba a san shi ba ba da rahamaniya ta zo ta buɗe mana sirrin ba da ba mu san meye a cikin inuwa nan ba balarar da ya ina ubangiji mai ka kafin halci sama da ƙasa yace bi amari yana cikin amaru amaru jirgiji duhu ma'ana ko ko yan bi amma yana cikin shadewa yana cikin makanta ba kai ya san zafi ba ba ya zaka rika san amaru duk da baki daya to ko fi aman eh ko fi ama duk da gashi nan duk ba tsara da duka to kai ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahmaniya ba kuma sifa ya ya sanar da mu a duk da yake cikin amaru da zamu sani a cikin amaru mu an shiga amaru an zama amaru ga turawan kullum suna cewa a sama nan akwai wani kuma bakin abu wata baka hanya duk duk taurari in sun mutu nan suke shiga duka in duniya ma za ta kare gaba ɗaya wannan bakin ramu shi zai suke duniya duka baki ɗaya amma an ke kofa amma an ke nan wane mutum kaza ga nan tsoron da take tsoron mutuwar sun ce abin da suka zai yanzu a iya jefa wani abu da zai kusa da ko amawun in ko ya je kusa da amawun ba zai dawo ba sallallahu alaihi wasallam to wannan falaula wula ke bukar haƙƙo hakan wala ne duniya hakika muhammadiya dinnan bakin ba dan kero da haƙƙo zaki ya zauna haƙƙunsa wa ma duri da ba san shi da an san shi ne da sukofinsa da sunayensa Zaki ta zo kan mu tunani cikin zaki Allah mu tunani cikin halittar Allah wannan ba a kai ba ake mu gama gari mu gama gari yanzu mu gama gari a ce ba Allah zaki ne ba ce ba ba suna ya karatu wani abu gaba yadda su wani wani abu ne su dindin haka ai kuma haka yan mujassama ai sun faɗa ko kaga wani wani kabewa ne ko usul da ake cewa wani abu ake nufi dama an ce bayan da wannan abu da ke ake wani abu ake nufi duka wani da to ba dan rahamaniyan nan ba ba dan hakika nan ne farkon rahama manzon Allah ta ne farkon wannan rahama da ya take mana a hadiya dole ya sanar da mu duk da baki na hadiya ce da Allah ba ba da sauran amma da Allah ta zai kake a hadiyar nan duk da baki da ya kwace kaunu ya sanar da ita duk da baki da duk da a wajen hadiya wannan aiki zunubi ne na haske duk da baki da duk da kaunu ya kaza kaza duk da baki da ya kaza Allah ya kaza Allah laka ma ta kaddama min zambi ko ma ta aka ba wani zubi ne gado wannan ba alheri ne tsalla a cikin kawai illa wuka na zaluman da nuna ba ta ba ka fitar da kauni har wani ya zo ya ke kashe ma ya ce eh hijabi da Allah ta gaba ko ba hijabu hunno duk gaba ki da to shine a yasin fatan kashu bi hadis min qa'il ba mace ji bidilan sirti hayrata aki fa innaki jam'u haythu anti shu'uru وقد جئت فردا دون شكل مماثل فلولاك يبقى الحق حقا ومات ولولاك يبقى دائما أم مواصل عليها صلاة الحق بالحق وحدها لي لا تكون مجراء في عين واصل أيا صفة ياكي ولا صفة ولا الرحمانية وما صلى الله إلا رحمة للعالمين كشف بحد اسم فائل da ta kama da sunan fa'ili da ta kama da sunan fa'ili وهو صفة مشبهة باسم الفاعل فكما ينسب المفعول اسم الفاعل فالصفة المشبهة تنصبه أيضا فالله تبارك وتعالى فرض الفرائض بإذنه تعالى مبايعة الرسول وطاعته ومحبته مبايعة وطاعته ومحبة الله تبارك وتعالى معناه سمع الله san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa manzon Allah mubaya'a da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san Allah ne yi wa Allah mubaya'a ne yi wa Allah kaga yanzu wannan sifa duk da baki daya sunan fa'il ya yi mata aiki duk da baki daya duk da baki ta yi nawafilul khairi ta yi ma'arba ta yi komai ta Allah ta baraka wa ta'ala ya zama jin ta ya zama ganin ta ya zama kaza kaza abin da ake nufi fasara wannan a dan takaice kenan yanzu manzo Allah shi ne manzo Allah shi ne shugaban duk wani wanda ya nawa fil khair duk wani wanda ya nawa fil khair ko waye ma ya nawa fil khair Allah zai so shi soyayya ce yanzu za ta shiga a hadisi ya goya a duka baki da to yanzu sifa shi ko da wata fassara auri ibarati ko da wata fassara ka ce sunan Allah tabaraka wa ta'ala ita ce dai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama wannan sunaye wanda in ka dube sufofi ne madaukaka sufofi ne dan kowanne in ka kalle shi sai a dangana ma shi da Allah tabaraka wa ta'ala amma shi Allah shi ne tsarkar sunan zaki shi ne tsarkar da aka tambaye shi ba sai dai mutum ya gidi ba da wanda za a dangana waye rahman za ka ce Allah waye rahimu Allah waye rahman Allah waye waye Allah sai mutum ya ji ce Allah ba shi da wani sifa ya sunan na duk gaba gida to wannan kenan to me ya jawo bambanci tsakanin su al-ittisabu ولا فرق بينهما الا الاتساب والامداد الله متصف بها والنبي صلى الله عليه وسلم موجب بها الله shi ya fantu da ita amma Allah kuma da jinta aka yi masa sallallahu alaihi wasallam duk gaba gida amma bawa ne mai girma inna allazina yubayyi'una ka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sallallahu alaihi wasallam au ta ko kuma kace كما لا يعرف حقيقة الله كما إن بقى أصلا حقيقة الله تبارك وتعالى حتى بقى أصلا حقيقة منظر الله صلى الله عليه وسلم دي da abin da girmamawa ne to ga kin zo aiki amma kin gigi ta ɗan adam kin gigi ta mai hankali ke ce matattara ke ce jam'i da kika zama sha'anin jam'i ɗin kuma farko kenan ko ke zaki kika zamanto kuma shugunin zasu duk gaba martaba duk gaba ɗaya da wani suke ta yace martaba kuma duk gaba ki da ga kin zo makaɗaiciya ba wani mai kama da ke ba wani wanda za a ce shi za a haɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba dan ke ba wannan hakika ta Muhammadiyya da zatin Allah ya zauna zatin Allah da bai sanu ba amma ya sanu ne da wannan sufofi da to ƙofar da ta buɗe waɗannan sufofi duka ba hakika muhammadiyya duka ba kida shi ne ne shi ne wahidiyya a nan a nan asma'u da sufatu suka bayyana ba dan wahidiyya ba da hadiyya ne ya bayyana a yau sarauta shafewa ne duka ba kida amma wahidiyya nan sifatu da asma'u da sufatu suka bayyana haka falau laki yanzu da me ake magana da wahidiyya فلولا يبقى الحق حقا وماله فلولا يبقى دائما أقواته شي ما عارفي يا قال أحضرهم فرقوا إن الدقباكي دا أي أواعدي أن الدقباكي دا بابا أواعد قاش قولنا هاي الشيكة بعدين عند حقيقة محمد يا ابن عراس عشيكنا تقالي بي وإن شواغ بنين نامو أن تكي تاكل أبو بوا فهو ما ينابا على فهم أنت كتب فرقونا كيلي أصلا من يمني majalubai ma'ana manyan mutu duka ba gida rashin mai kama hannu ne ya haɗa su da hazara muhammadiyya amma da za su haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da musu da hankali ya nuna musu dai na fi ku dai ko ai haka sahabbai da suka shiga na wajen wannan yace ba zan ci ba na dai azumi zan ce wannan yace na fi ci matan ma duka wannan manzo Allah ya ce ai na fi ku tsoron Allah na fi ku amma ina ci ina sha kuma ina aure to shi ma wannan arifin ba Allah da ya shiga wannan habubiya din nan abawa din nan sai zan ce kai ake da ka san dina hinka ne ko ni ma ina ji ina bawa haƙƙi a kai zan ka ko gani kaza ka wuce sai ne dan ka zo ka ga azala abadatu ka ga ni sabu sai ne ba ni mun yanzu ka gama ba wawun da da nunun duka baki da to sai ga arabiya da su sai ka ga ya ya zama yayi baƙa'i da ake cewa ya yi suluki da ake cewa ya ba wa duk mai haƙƙi haƙƙinsa duk gaba ki da amma ku duk wanda ga wujudu din nan in fa na gaskiya ne muke magana ba ba fa shirme ba wanda ma da shakki na aka fa muna magana na gaskiya ba idan na gaskiya ne saboda tsabar an shigar da shi habujiya malam ya sha kayi ba yawa duk gaba ki da yana kawo shaguɗa abubuwa bawan Allah ne za a ga manya suna girmama shi saboda yanzu in kai in ya karta ma magana a za ce na dan sai ga abin ya kama in ya gaya ma duk gaba gida to sai a haɗa shi da wani mai ƙarfi sai a samu wani shehi mai ƙarfi wanda ya fi shi zaba ya fi shi suduki sai a haɗa shi da shi to sai ya zama duk inda yake yana tare da shi inda yake yana tare da shi yana saukar da shi a hankula ba a zaga ba kaza kaza da ba wannan duk san ma ina aka samu duk gaba gida soja in ya haukace sojoji gani suke ya fi kowane su biliyan hankali mahaukacin soja ya sojoji suke kallon sa mu su biliyan na gari banza mun yi daidai da duk gaba da mun yi daidai da wannan mahaukacin duk gaba da aka an tara mai iko an tara mai waye gwangwanayen abu duk gaba ki da in ma wani yana da mai gadi sai a tura shi duk gaba ki saboda babban ne duk gaba ki da arziki wanda ya shiga wani mahaukacin soja ne ya shiga sani da yaƙi da waye da ganin makamai da ganin gawawai da shiga amma da an haɗa shi da wani babban shehi tarihi da gabaki ɗaya yanzu sai ga ya wanda ya shi ka daga sai ya dinga wa kansa dada yawa an ga wa'anda sun yi irin wannan duka da tuya ko su tana tuya ko su taso sa hannu a cikin kwasa su tsamo su sa a bakin su tafiyar su ba za ka ba duk gabaki ɗaya to Allah wanda sai a kauce shi da duk gabaki to sabida falo lafiya ba da ima amma ba da ba da wannan hakika Muhammadiyya zai ga da arzikin ya shiga nan ba zai fito ba amma haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gyara ma komai ya gyara ma komai kaga na fi da san wannan amma ina sallah ina kaza ina azumi ina kaza ina kaza duk dis bi sawmi wa hajjil amati fal wasaiq bi fadl karim يوم تكون الحقائق وسلم تصالح اذكر الله تعالى وصلت الشرع عند بصر زائق زائقها عند بصر زائق با فوند بيتندنا با تو ابن دوله يجي عليها صلاة الحج بالحج وهذه لا تكون بتراء دي أي واسي سبيدا واسي ولا بباوة بكحي كما الله ربي لا ينكتين wannan duka a wajen bayan Allah duka baki da to
فحصلت تنقر بالظل sai koyuwa ya bayyana da inuwa Allah ta hadara ta koye mana kanta da sunan inuwa alantar ila rabbika kaifa rajjan zilla sai ya koyi da inuwa والتعرف بالشمس sai ya sannan kuma da rana wata an na shamsa alaihi dalila muka sanya rana a gare shi kuma dalili kaga ya koyi da inuwa kuma ya sani da rana duka ba inuwa rufe ne duhu ne duka ba ki da haske kuma bayyana ne duka ba ki da abin da rai haske ne bayyana shi haske ne ma'ana duk abin da ya kare ko ma'ana ya komawa amma ya koma to ليهلك من هلك عن dan بينة wanda zai bai halaka ya halaka yana sani ويحيى من حي عن wanda zai rayu بينة.
ma ya rayu cikin sani فأرسل الله الرسل sai Allah ya aiko ma'aika للخلق da halitta ga baki daya ليخرجوه dan su fito da halittar nan minan zulmatin zilli daga duhun inuwa din nan إلى نور الشمس zuwa hasken rana domin su ma ma'aikan duk ga baki ɗayan su sifofi ne na babban sifa din nan sifofi ne na askaratu sifati sifofi ne duk ga baki ɗaya na jam'iyyar sifati sifofi ne ga na azamiya na gabaki da duka kowane annabi za a ga akwai abinsa to إلى أن ظهرت الكائنات saboda su ma'aikan nan dama idan ka haɗa su gaba da su an ce ɗari uku da sha uku ne, hadisi ko ɗari uku da sha hudu ko ɗari uku da sha biyar ma'aika ɗin nan yanzu wannan suna na muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan askaratul sifatul wannan azaniya ɗin wannan suna na manzo Allah ɗin nan mun jaye uku ne a ciki da aka yi idgamu ne musulmi ko muhammad ma tu amma muhammad mutum da yanzu baki zani a hadaratu baki zani sai biyar ka bayyana ko a haƙaƙiƙu kuma idgami zani sai hudu ta- sai hudu ta bayyana duka ba ɗaya mutum da baki zani ko eh, su masu masu hisabi sun san akwai baki akwai kuma eh, zani mutum da baki zani yanzu min jaye mun jaye guda uku tana na sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minimum minimum minimum mimu ko wata mun jaye ma yanzu akwai mimi biyu a cikin ta daya mimi arba'in arba'in arba'in ga ya goma casa'in casa'in kenan ko mimun casa'in mimun casa'in mimun casa'in casa'in guda casa'in ta uku ɗari da saba'in ko eh ko da sauku ɗari da sa- ɗari biyu da ɗasaku ɗari biyu da saba'in kaga in ka haɗe mun jayen nan guda uku na sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai basul kabir mimun mimun mimun ko ne cikin cikin cikin zai baka ne a kai wa saba'in kai wa zai baka ɗari biyu da saba'in to ɗari biyu da saba'in ga dalun dal amma za ka yi masa ɗinsa dan hudu ne a misali dan amma ka yi masa ɗinsa da lun ga lan ara talatin ga alif ɗaya ga dan hudu yanzu talatin da nawa kenan talatin da biyar talatin da ku ɗau talatin da biyar ka ɗora akan ɗari biyu da saba'in na ɗari uku da biyar idan ruwayarka ma'aika ɗari uku da sha uku ne yanzu wannan haƙaramin ajiye kan kakare ba su ɗinta haƙarami takwas ce takwas ce a hisabi takwas ce takwas kora ta kan ɗari uku da biyar na ɗari uku da sha uku ta ga suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari uku adadin ɗari uku da sha uku in an yi ba su da kabiru kana annabawa gaba ɗaya suka ku annabawa ɗari uku da sha uku gaba ɗaya Muhammadu ne ɗari uku da sha uku da baki ɗaya idan ɗari uku da sha hudu ne to ya alubaki ha ha tara kenan ɗari uku da sha in ɗari uku da sha biyar ne ya ha'u ya gasa ɗin duk dai ya baka ɗari uku da sha hudu duka wani annaba ga baki ɗaya wanda kowane annabi ƙofar wata sifa ce da ya fitar da wa'yansu da ya fitar da mutane daga zillu ya fitar da alta daga zillu zuwa nuru zuwa nuru ina to mata duk aikin nasu kuma manzo Allah ya ta tsare aikin nasu sallallahu alaihi wasallam duka baki ya ya ta tsare aikin nasu a sifan ya ta tsare aikin nasu a sunan sunan ya ta tsare aikin nasu a zatin ya ta tsare aikin nasu a kaza ya ta tsare aikin nasu bari a kalifancin sa sallallahu alaihi wasallam duka baki ya to duka da sai Allah ya turo ma'aika
إلى أن دعا أصل الكائنات حتى أصل الحديث الغباكي أين الرحمة أين الرحمة الربانية أين الحق الذي تتجلى طلعت الحق أين الرحمة يبين صلى الله عليه وسلم الفاتح الفاتح الخاتم wanda shi ne dai fatihu shi ne dai katimu kuma shi ne hali shi ne hali محمد صلى shi ne الله shugaban عليه ma'anar وسلم muhammadu sallallahu alaihi wasallam عبدا للحق shi bawa ne ga Allah shi bawa ne ga rana din nan ba ba wannan rana muke nufi ba to وسيدا shi للخلق shugaban halitta ne shi shugaban inuwa din nan ne a nan tare da rabbi kai fa madalla wal anna shamsa alayhi dalila shi abdul haqqi ne shi kuma sayyidul qalbi ne manzo Allah sallallahu alaihi da haka yafi san a ce ma bawan Allah saboda in an ce ma bawa yana fada kenan amma an ce ma shugaba ya fito daga fada kenan yana wajen mu mu kuma za ya fito daga hadarar Allah shine shugaban kowaye duka amma in je gaban zati ba bawa kenan duka ba fada in yana fada sarki sunan sa bawa amma da yaro sun gare ga yana wani sukubul yana takama ana Allah ya ba sarki wai shi ma sarkin ne mu kuma in ya fito wajen mu kuma sarkin mu ne daga amma da zai koma fada sai ya je ya kwanta gaban karaga ya fada ya fada gaba manzo Allah yana fada bawan Allah amma ya fito wajen musayyidul kalbi dan haka su baye ba sa so in dai ba haka karatu ya zo ba ka ce ga maka ba kuma zon Allah salatan da ba shugabanci da kai ka ce sayyidina duk gaba ki da kai ka ce sayyidina sallallahu alaihi wasallam to
فكانت سورته صلى الله عليه وسلم sai wannan sura sai wannan jiki na manzon Allah ya zamanto shine mabubbugan wahayi والتشريع shine mabubbugan shari'a daga nan wahayi ya zo mana daga nan shari'a ta zo mana shi kuma Allah ya ma wahayi amma dai daga nan ji ya zo mana duka baki da sai ya faɗa masu rubutu su rubuta hakikarsa kuma ya yi shiru ba hakikarsa kuma ita ita ce kuma mazdarin haqa'iqu nan kuma haqa'iqu kuma daga nan suke hu sifatu wasmun wa zatun wa ghaibuha fa hu qasim adlul karim wa muqsitu sallallahu alaihi wasallam shi ya fa haka ma salatan tu amrikuna liha iya wani wani abin da muke faɗa ba ko mu wani abin bin imani da shi da ba san shi ba amma mazallafi ya fi shakan ba sallallahu alaihi wasallam to وختم الله به الرسل sai Allah ya cika ma'aika da wannan aike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sifa ta sai Allah ya cika da duk wa'ancan sifofi وبدينه Allah الأديان ya cika addinin addinatai da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وبأمته kuma الأمم mu kanmu ma sai Allah ya cika mu da duk shauran al'ummatai kowace al'umma ta jallin ba'alin tura ne mu kuwa ta jallin dukkan ta ne duka baki daya al'umma Musa Musa ne al'umma Isa Isa ne al'umma kaza al'umma kaza al'umma kuka al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam duk abin da suke so ma su dawo cikin mu da ai su ma daga nan suka yi buruzi ko dole so su dawo mu abin da suke nema kenan sun fi mu da muƙami an kuma ɗaya muke ta inda muka fito da annabi Muhammad to
وبعد أن أكمل الله ديننا bayan ubangiji ya cika addinin mu allazi yastaba lana addinin da Allah ya zabe shi gare mu وبين الرسل وبين الرسول صلى الله ma'aikin عليه Allah sai ya da aminci Allah tabbata a gare shi ya bayyana mana wa bayyana ma'aikin Allah ya bayyana mana ما نزل إلينا abin da aka saukar a gare mu duk waɗannan hadisai manzo Allah bayanin abin da yake saukar bayanin Qur'ani yake Qur'ani ne aka sauka a gare mu a jami'in sa su ko waɗannan hadisai kamar su ne wannan bayanin sa ne kuma a farkon sa duk ga baki da Qur'anu haqa'iqu ne Qur'anu kuma sh- wannan shari'a ne da masdari da komai ummul kitabu kuma magana fasa fa karfin lillahi fa karfin bakin ka za to اختار صلى الله عليه وسلم رفيق da manzon الأعمال Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama bayyana mana shari'a duka baki daya a wannan sifa tasa a wannan hadara ta dillu din nan duka sai manzon Allah ya- ya zaɓi aboki babbar Rabiul Ala manzon Allah ya zaɓi hakikansa eh, ga ranar da zaka yi da wata yiwa duka baki daya su za ka suna cewa ba dan aiki suke yi ba za su da nama dukan mu ba dan aiki Allah ya aiko mu yi ba duka baki daya eh, mu zo mu haihu mu yi kaza mu yi duk wani aiki aka saka kake da yi duka baki daya da mutum ya gama kuma shi ya koma zai ko ta ko da so ko ba so in yana so ba ya koma an kai so ma dai a ce ai ka gama dai dawo zai gaba ne to shi kuma manzo Allah da aka ba shi zaki ma yace wallahi na zabo aboki babba na zabo hakika na zabo minan nabiyyi na wasu digina wa shuhada wa salihu wa asma ulaika rafiqa ko sai manzo Allah ya koma kuma da rabbul izzatu ma gabaki dai sai manzo Allah ya koma zuwa aboki babba وأتى إليه sai manzo Allah ya koma zuwa gare shi إنا لله وإنا inna lillahi إليه wa inna ilaihi raji'un ashe manzo Allah ya koma ya ban mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un marigayi mu kenan ko kowa manzo Allah ne marigayi kowa a cikin zaman makoke ta kullum sabida inna lillahi wa inna ilaihi manzo Allah ya koma inna lillahi wa inna ilaihi ya kawo mu cikin kauru yayi rahama ga wannan halitta ta gaba ki ya koma so والحمد لله على ما ترك فينا amma fa duk da haka dai alhamdulillah ala kulli hal walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah على ما ترك فينا abin a cikin abu ta abin da manzon Allah ya bari a cikin mu من الكتاب manzon Allah ya ba Qur'ani a cikin ashe bai tafi ba yana nan wasu ya ba hadisai a cikin ashe manzon Allah bai tafi ba yana nan ga jininsa ya bari a cikin mu suna shigar da mu ashe bai tafi ba dai yana nan ga mu ma duk rahamar tasa ya bari ashe dai yana nan sallallahu alaihi wasallam والحقائق الربانية manzo Allah ya ba haƙa'iƙun rabbaniya suna nan a cikin mu muna ta yin ma'arifa muna ta shan faida ashe dai yana nan inna lillahi sai dai mu faɗe ta dan ibada imana sai dai mu faɗe ta hakikata ba ba wajen ko wani bala'i ya ba ba ga ta da zai faɗa ta sai wani abu ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani abu ya ba muna mai duburi zikirin eh, Allah Allah subhanallah ya shi bari bari kace subhana to bala'i duk ya faru kace shi kenan za su dawo gari ba za a kira subhanallah kan ta subhanallah ai karka ce Allah ne ba ba su ko ne a dauka bala'i ba haka sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ne ka ru da kake ubangiji ne ba amma ba kuma ainihin ba sai da masiba ta faru to
فلم يجب عنا ashe ashe manzo Allah bai kuya a gare mu ba illa zilluhu inuwarsa ce kuma ya ta kuya amma ga Qur'ani shine ga sunnarsa shine ga haqa'iqur rabbaniya shine ashe manzo Allah bai kuya ba inuwarsa ce ta kuya to أو كما قال أويس ko القرني ba mu faɗa abin da shugaban mu wai shi karari shugaban tabi'ai ya faɗa ما رأيت من رسول الله illa zillahu yadda da sai na Umar ba ku ga manzon Allah ba inuwa manzon Allah kuka gani saboda shi ma yana takama ya san hakika saboda yana takama mu ma da za mu ganshi da mun rama wasu abban annabi sallallahu alaihi wasallam da mun ce kai ma inuwa inuwa ka gani saboda mun san hakikatul hakikati duka a tasawar haƙaƙi kullum a majazan bin nisbati ilaiha har shi ma abin da sani ba ya ji sai shi take ba kai ko a ƙarshen zamani kai ko Allah ya tare da kai wanda godiyar Allah ne za a yi to wai da jama'a wai ba duk a cikin alantar ila ba ga kai ba ba da Allah to ai san Qur'ani ba to وإن كان ذلها إلى to الله ko in waje ta koma zuwa ga Allah فالله yahulu يقول بين bainal المرء mar'i Allah har yau yana nan shi yake karewa tsakanin mutum da zuciyarsa kuma ya fi kusa zuwa jijiyar ka shekarar wuya guda haka to ta ina za ka gan shi ya fi kusa da kai daga shekarar wuyanka ha? ba kai ma sai ka duka ba gida yanzu eh, kana je kawai to Mm.
فإذا to yayin nan يكون الذل inuwan nan sai ya zama أيضا komowa قريبا منا ashe hatta ido ma tana kusa da mu tunda inna la yahudu bainal mar'i wa qalbi ashe ba inda aka je fakuwa kawai aka yi ga idan mahajubi ko ko shi mahajubin ne ya faku ashe ba inda wanda Allah ya je sallallahu alaihi wasallam dan haka bayan Allah gashi nan suna ta cewa sun gan shi ko kuma ana kare duk da baki da wanda yace da zai da zai ga zai ga ganin manzo Allah ko ta ido da ya ce shi kafin ne ba musulmi ba duk da baki da to إن رحمة الله قريب min al-muhsinin rahama Allah kusa take ga masu kyautaye ko rahama Allah kusa take ga arifai muhsinin anta abdullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka to وكل من وفقه الله duk wanda Allah ya dakatar da shi من أهل shi الزاني majubin ne ma dan zahiri ne لا بد أن يعتصم بالكتاب ba makawa ya riko da qur'ani ya riko da hasunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe dai har yana tare da annabi sallallahu da arifin da mahdubin duk gaba kida ba makawa ya riko da sunnan manzon da qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a wajen wayansu kai batacce ne da kawwa dai dai riko da maganar wani duk gaba kida to kaga sanan da aka zo kasan an zaci su baye da kara-kara sun an ce eh, an zo da kitabu wa suna an zaci za a ci da buguzun ba san ma akan abin da muke kenan ba Eh, abin da kuma da ba mu da abin da sai shi ba wanda ya isa ya so sa mana inda yake mana da kai sai su an ba wanda ya isa ya so sa mana inda yake mana da kai sai qur'ani duk gaba ki ba wanda ya isa so sa mana inda yake mana da kai sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda ya fi kusa ya zama ma jagora cikin sannan in mun ji sai mu ji to me sahabbai kuma suka fahimta me kuma malamai suka fahimta sai ka ji fahimta iri ɗaya ce wani yayi kusa wani yayi nesa duk gaba ki da haka shafe ya ga an ce masa idan abu ya zo daga Allah da manzo Allah yake sai rikewa idan abu ya zo daga wajen sahabbai ce sai mu zaba ba kowa ne ya fi kusan su ɗaya ba wani ya fi kusa da nasu wani ya fi kusa da abu to in ya zo daga malai ce mazaje ne su mazaje ne to ko dai mu ba mu san faɗi wannan ba dai amma dai ai mun haɗu da namijin da ya gyara mana abin da tabbatar mana ka hawa shi ka bi sanin no وإن قاده الله إلى كذلك in dai dan zahiri ne to sai dai ya rubo da kitabu da sunna mun gode Allah ba mu da abokin fada sai dai mutum ya fada da mu da Allah ko ya ce shi dan sunna ne shi dan kitabun ya wanko san da zuwa abin da muke kai kenan abin da muke so kenan amma fa sunna ta zama ta manzon Allah ba ta saudiya ba sunna ta zama ta manzon Allah abin da yayi ko abin da ya horo a yi ko abin da ake a gabansa aka ya tabbata irin yadda wanda aka fara ko kuma tun daga rayuwarsa aka yanzu dai na shari'a ce wannan mu tsaya a nan to ka tabbata abin da zaka zo mana da shi ka ce kai dan sunna ne ka tabbata wannan zaka zo da shi duk da rayuwa kuma ka tabbata kana da kwakwalwa irin ta sahaba dan dai ai ba kai ne annabi Muhammadu ba ko to ka tabbata kana da kwakwalwa irin ta sahabai da yawa sahabai sun san wannan horon ma'ana kofa aka bude ba wai an ce a tsaya kawai nan ba ga mai shari'ar amma wani- wani sahabin zai yi ishtihadi ya yi wani abu in shari'a ta ga wannan abin da sahabin ne yana da joni da ita sai ta tabbatar da shi manzo Allah ya ce yayi amma in shari'a ta ga wannan abin da sahabu ne ya faɗa ba shi da joli ne sai sai shari'a ce ba haka bane kira amma kai ka ce duk abubuwan da komai sai abin da aka kai kuma ka kada zo da eh, abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duka duka baki daya ba eh, duka duka baki daya da mun taɓa wani abu ka ce eh, rabauna ne da an taɓa wani abu ka ce albani bai saha shi ba duka baki daya duk wani al'umma da albarkar ta kama muhammad albani ya mishi da uku duka ba ko hannun bukari ma kama mai albani mishi da uku bai hannun albani duk da hadisi dubu sittin ne kamar yadda sai ga abin juma'a suna yake ba dubu sittin ne a titi saboda magoli sun kona tilinsa duk gaba ɗaya a bagadaza da can da can azerbaijan din da suwaye din sun kone waɗannan duka amma wanda dai malamai suka tattare bayan waɗannan yakukuwa na mago da aka da dubu sittin ne amma waɗanda aka yi wa sanadi dubu ashirin da kawai aka yi musu sanadi amma masanadin nan wajen miliyan ɗaya ne ko miliyan biyu daga wa za ka hadisi yana da sanadi goma wani yana da sanadi ɗari wani yana da sanadi kaza kaza amma dai hadisan da aka yi sanadi ishirin ne amma dubu ishirin amma duk dubu arba'in din nan ba a yi musu sanadi ba to ina kai ta ka bamu wajen dubu hudu kawai duk gaba ɗaya sannan yake cewa su kuma wannan hadisi kudusi din nan dubu ne da ɗari biyar amma waɗanda malamai suka yi da su kawai ɗari biyu ɗari biyu to kana so ku zubar da dubu da wajen ɗari uku duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya to sunnar ka zo mana da ta manzon Allah ɗaya kenan sannan ka zo mana da kwakwalwa irin ta sahabbai zo mana kwakwalwa irin ta sahabbai me ya rashin kwakwalwa irin ta sahabbai manzo Allah ya faɗi ka hadisi Ibrahim ne ka zo ku ce ba wani hadisi da za a isa Ibrahim ne su ka sahabbai ga sunan kowanne ya kera na yanzu kwakwalwa ka iri ɗaya ce da tasu yanzu ma'ana duk nasu ma kwandon ne kenan tun daga su suka fara laifi gare mu duka baki ɗaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada kofa yace in za ku yi amma dai ku yi min wanda za ku sa a yi gidana a ciki اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد zai gaba gida an an ka ce duk wani hudu duk wani salati ba sai ibrahim yi daga ibrahim ba bane duk gaba gida amma na wannan sahabbai duk suka kera nasu duk gaba gida to ka ji abin da muke faɗa kwakwalwa irin da sahabbai ba irin kwakwalwa irin wannan ta wa'annan shugabanni namu kwakwalwar saudiya ba a kwakwalwar al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ita muke ne to ko an zahirin sai dai ya tafi akan wannan duk gaba ɗaya mun gode Allah duk wani tunkoro tunkaro da duk wani tunkoro da wani yake akan wannan muke tafiya ne bari ma mu shehunan namu suka kafa wannan shehunan namu kafin Saudiya ta turo wakilan ta su wasu dar ana karatun bukara a kasan duk gaba ɗaya hatta shehu dan bodo da shi Abdullahi wani su zo zamfara suka yi karatun bukari duka ba gida amma dai a wannan lokaci sai dai a yi karatunsa ibada amma dai ba a yi hukunci ba ibada amma daga kan shehu ibrahim kawalaka radiyallahu anhu so ba hukunci da shi saboda ka isa ko ka karanta sai kace zaka bar wannan reshina buru'a dinnan ka je kai hukunci da akwai shehu da ya fara karatun bukari tambaya almajiran sa ya rufe sanar da an ta jaye-jaye da ba ba ba da amma har yanzu abin gida ne sai karatun bukari wanda horon shehu din nan ne duk gaba gida yana da wani duk almajiran shehu mun kewaya kasashen laraba mu da da kowane masallaci inda na yan faida ne sai kaga sahihin bukari a gaban gidan lima da ita laraba ne aka yi sallah azhar za su buɗe su karanta hadisi ɗaya biyu in limamin ya iya ya shan inda iya ba laraba ne sun an fahimci wani abu duka ba har mun shiru ko sai yayi wajen rabu amma ma yana sharhin hadisi shehu ibrahim ba har ya rasu duk bayan Allah sai yayi sharhin sahih bukhari in an yi sauka a dawo da daddare kuma shehu abdullahi shehu sai ya ji yayi karatun sa duka ba kida radiyallahu ta'ala da kokoma da wani zai ji mu da mu da to in an zahirin nema dole ka yi riko da qur'ani da hadisi وإن قعده الله إلى خزائن فضله in kuma Allah ya jawo shi zuwa taskar falalarsa
التي ما زالت mamnu'ata wadda ba ta gushe ba cikakkiya ce tana nan cike wa kasar kudin ba ta zaba a rura hawa sai kuma ka zo ka san haƙa'iku sai kuma ka zo ka yi ma'arifa ka zo ka zama sufi ka kasan zahiri da batini kenan amma ba ka za ka yi tabawa ba da zahiri to وهداه إلى الحقائق idan الربانية Allah ya shigar da shi zuwa haƙa'iku na Ubangiji, التي amadda Allah bi haka lifata mul a azama kalifata.
كلمته الأعظم Wanda Allah ya wa kalifansa babba sallallahu alaihi wasallama madadi da ita wannan hakikokin yadda Allah ya wa matsala madadin zahiri din nan haka Allah ya wa madadin waɗannan haƙa'iku mana ba ni bari an tashi a gyara kalifata. Yau, to,
وكنز والمطلسمة taskar rufaffiya mukan san rufaffe
وذلك في بحر الولاية الكبرى idan wanda ya zo ya Allah ya shaida shi zuwa haƙaƙin rabbaniya din nan Allah ya wanda Allah ya wa khalifa nan babba madadi da ita taska rufaffiya din nan madadi da ita to kuma ya jilmiya cikin tekun walita babba ma'ana ya fa Allah ya mafata ni babba kuma an ma'arifa ta same shi baharul miyahi kafamin sharaba wa min baharul ma'arif la yakfi suwal gharib teku ruwa kan sha ya isa amma teku ma alfa ba ruwa za ka yi duniya za ka yi ka mutu a ciki ka mutu a ciki to idan mutum ya zo ya duniya a cikin k- k- kogin wani saka babba wanda haƙaƙa وحقق لقوله تعالى ya haƙiƙantu ya san abin da ake yi ba ma ya sani ba ya ƙanƙana ya yi ma'arifar wannan ayar da za ta zo
سنريهم آياتنا في الآفاق ya hakikanci da wannan aya Allah ya ce za mu nuna musu ayoyinmu a sasanni za mu koya musu tauhidi a wannan kitabul manzur din a sasanni sannan kuma za mu sanar da su tauhidi fi anfusihim a cikin kawunansu a cikin kawunansu kuma حتى يتبين لهم أنه الحق su ga tausasan aikin nan na Allah su ga kayan hikimomin nan na Allah to har sai ya bayyana gare su je shi shi ne shi gaskiya ne Allah ne kaɗai gaskiya komai ku ƙarya ne أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد kai wanda nake so in sanar da kai wannan tauhidi da ishe ka ba Allah yana halarta da komai ya halarta ya ishe ka ko bai ishe ka ba inna Allah ala kulli shay'in shahidun halarta ce ne da komai to da kake nema kuma hadisi da kadimin suka gwauza wa ka ga zai wanzu addini ne zai zuwa ne na ba a kuma aika da ta wuce wannan a da su gaba gida sai dai kuma al'abola na hakin da gaba to wai da ishe ka haka to in ka gane haka shi ke nan
فإن هذا to in suka hakikanci da wannan aya suka tarbiyyantu يتحقق الموفق to yayin nan wanda Allah ya datar zai zai tabbatar yayi yaƙini أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باغى عن أمته zai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma gaba an ummaci da buya ga al'ummarsa ba ولن har abada ba zai buya ba shi ne mai rabon arziki ga mu mu ake ba wa in mai rabon arziki ya buya ina ma za samu za su samu wa wal asim ko ina ma da za mu dubi wa anan asim to mu kuma al maqsum alaihi ko wanda ake raba musu ko to in mai rabo babu ga mu kuma masu karɓa wa yake bamu shi da ubangiji ya baya ya ya ajiye a so ɗinsa so ɗin manzo Allah manzo Allah ne yake rarrabawa hadisi inda aka shi duk gaba ki ɗaya ko don kace mai rabo ya mutu kai ta ina kake samu sai ai daga nan za ka san sai dai to yanzu to to yanzu to Allah da wuce zai rubuta ba ba an wanke shari'i wallahi to wannan dai gaski ni mu da kai duk mun haɗa nan amma wallahi wannan mafarki ne duk gaba ki ɗaya ai haka kai da kanka ma kai kai ma ka karanto kai imani da hankali kai sallama gari zai amsa in zai wanda zai dinga amsawa ya zama a cikin ƙasa ɗin nan da kaza kaza zai dinga amsawa kai ka yadda kana da rai kai kai ka yadda ya ga wannan ne wani abu ne da idan ka zo ka ɗanɗana sai ka ga sai kai wa kanka dariya duk gaba wata hikimomi ne na Allah alam hikima ce ta Allah to ai me sai na abubakar yake da ya dawo daga awali ko an ga labari ya kai ma ai manzo Allah ya rasu saboda an tashi wa an waye gari an zama Allah lafiya ka an ji daɗi ha eh ana sallah ba ya leko ta tara kowa ya gudu kan manzo Allah ya samu sauki har ya iya lekowa ta tara kowa yana farin ciki irin sautin da ake cewa sautin tafiya duk gaba gida sai na bakwai to alhamdulillah ina jin manzo Allah ya sauki bari je in gaida iyali na suna awali wajen mulku ne cikin Madina sai na bakwai ya samu kawai labari ya zo masa ai manzo Allah ya ya yi barci sallallahu alaihi wasallam sai na abuka yau ya zo sanar da duk sahabbai a rikice da duk abin da ya faru an san tarihi sai sai na abuka sai manzo Allah sai na abuka bai ce da kowa kuma shi ne sai dai sanar da manzo Allah a zuwa shi ya zo ya buɗe fuskarsa ya sumbanci goshin ya ce ya rasulullahi ka kayi ƙanshi kana da rayuwar kana makasar ka ba sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ba zai dan alama mutuwa sau biyu ba wallahi Allah ba zai dan alama duk in ka duba tarihi ka duba hadisi ka duba sai ka ga wannan magana Allah ba zai dan alama mutuwa me ma'anar wannan Allah ba zai dan alama mutuwa sau biyu ba ka zo ka tarar da mutum ya ba ka ce Allah ba zai dan alama mutuwa sau biyu ba me ma'anar ta ke to ka ji inda muke karatu Allah zai eh ka sa ina ana ka karga ka kare tuntuni ka kare tuntuni ga Allah wannan kuma wata hikima ce ta Allah suna yana ta mawutul ahaba dole sai a ga wannan mawutul ahaba da ba an wani su biya sun ba an wance da aka an da abin da aka bar ka irin kwance wannan da kafari da ake a waje ka mai kwanto ya kwance kuma dai bari mu ƙara zuwa fuska ba manya na Allah kuma gashi yana kallon kana gare shi kai kai ka bani kai ka bani Allah rukai ka bani duk da baki duk da baki da shigar ka ba za abin ya fi ƙarfin hankali amma dai nawa ne ilimin takarar daga suna fi ƙarfin hankali kuma ya faru kan an ce ta kama da yadda jirgin ta ya fi ƙarfin hankali kuma ga ya tashi duk da baki to wannan ma takarar da ya fi ƙarfin hankali shau jan abul abbas sai da alil haraji sai da ya kwana bakwai a kamar isa ne ya shiga barzakin nan duk da baki da kai ya ga wannan abu so me ma'anar wannan kuma kai cikin ƙasa cikin so duk da baki da to sai ya san manzo Allah bai kuya ga al'umma kuma ba zai kuya ba wa inna ma gabal mahadu shi mahajubi ne ya bi muwa Allah wa ma kunna ga'ibi mu ba bai ba Allah zahiri ne az-zahiru manzo Allah sallallahu alaihi zahiri ne sallallahu alaihi wa ma kunna ga'ibi manzo Allah to yanzu waye kuya gaibun gaba an kawo gaibun jidda an gaibun gaba an kawo wannan al'ashi kaza amma Allah wa ma kunna ga'ib ba boye ban azahir to ta kakara ma ai sabida tsananin bayanan sa ne ku ya to kaman ya ya to kai yanzu dai kai dimuwa yanzu ga gidan da kana kallo amma an kai makuwa a ce kansa ya juye yanzu kai makuwa sai an kama hannunka an shiga da kai gidan gidan ne ya bace ko kai ka bace kai ka bace ko to madalla to ashe yanzu ma'adubi shi ne ya makuwa da ya zo an ɗan kaɗa shi an ɗan kaɗa shi sai ya gane ba za a ce da wani ma'adubi a ce da wani hannu ya ba a ce ba wannan hijabi cuta ce wannan kuma ya warke da akwai wani lafiya akwai warkarki duk gaba ki da to والسير في دوائر رسول الله صلى الله عليه to وسلم tafiya لا نهاية له tafiya a cikin da'irorin manzon Allah ba ta da iyaka ita ma yanda kai tafiya a cikin da'irorin shari'a ka tafi tafiya a cikin da'irorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ba ta da iyaka ولا غاية ba ta da فيه.
cikewa a cikin ta كما sai ka haɗu da sifan nan tasa zillu din nan ka haɗu da hakikan nan tasa ka haɗu da zuciyar nan tasa to shi kenan sai kai ta nutso kuma kai ta nutso kuma
كما أن فضل الله tabaraka wa ta'ala وتعالى yanda Allah Allah madaukakin sarki لا حد له ba ta da iyaka فمن عرف قتليته duk wanda ya san shi gaban manzon Allah mai haƙa rami ha tafiya ta wa ahmadiyya ta duk wanda ya san katimiyyar nan ta manzon Allah وشاهد كتميته mu kuma ƴan zama ƴan ƙarshe ya ga wato sakamakon manzon Allah mai kaula ta ya ga kalifancin nan وفهم معاني ya الآيات fahimci ma'anonin ayoyin Qur'ani والأحاديث ya fahimci hadisai التي جاءت من علم wanda ta yi mana الله daga wajen Allah مخبرة kuɗi مخبرة mai ba da labari بما كان da abin da ya kasance da abin da zai kasance labudda لا بد Ba makawa.
أن يأخذه الدهش imuwa ta kama shi والحيرة da gigi cewa مما خص الله به هذه cikin fadalar da Allah ya keɓanci wannan al'umma zai gigi ce in yaga kyautar da Allah ya yi wa wannan al'umma ta manzo Allah duk wannan bala'i da yake kewayawa duk wannan banza ne alherin yana nan alherin rana ce rana ita ce duwo duhu duk gaba gida yan duhu suna duhu su yan alheri suna alheri wannan duk masu yin bala'i kansu yake karewa ko sun kashe wani ya tafi aljanna sun taimake shi bala'i ne dai sun taimake shi amma su kuma sun jefa kansu a wuta waye ya asara su suka yi asara ko sun kwace wani ko wani ne ya sha ko wani ya aiki da su ko ta kaka dai shi ya yi rashi dai amma goma manzala manzala ya ce lamar mumuni abun mamaki in alheri ya same shi ya gode ya samu lada in bala'i ya same shi ma ya hakuri ya samu lada duka baki daya To idan mutum ya duba kasmiya dinnan ya duba kasmiya dinnan wato sai ya gigi ce ya tsira wuce cikin wannan alheri da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
wa annaha kalmatari Kuma ya san sai sai ya ji hadisin manzala da yake cewa al'umma kamar ruwan sama ce la yudral khairu fi awwalihi an fi akilihi ba a sani ba alherin a ruwan farko yake ko a ruwan ƙarshe ruwan farko ne da shi ya banya za ta fito ruwan ƙarshe kuma da shi za ta yi ido ruwan farko a kyautace shari'a a tara hadisan a tara qur'an a yi tafsiran a yi kaza kaza ruwan ƙarshe kuma a yi idan abin a yi ma'arifa kuma dama dalla mana ba dan an tara mana na farkon ba da ba mu- ba- ba mu samu wannan na ƙasa ba ba dan mun samu wannan na ƙasa ba me amfani wannan na farkon duk gaba ɗaya dan dan tsoro ya fito bai kaya ba me amfanin sa yawa to kuma sai ina ka samu kaya kuma tsoron bai fito ba duk gaba ɗaya wannan hadisi ta yana kan amanar sa duk gaba ɗaya so wa in kana al-futuhat al-makkiya makiya idan mutum ya yi nazari cikin futuhatul makiya ta mutum ta shekul akbar shehi babba sanya idan mutum ya duba futuhatul makiya ya shaykh al-akbara sai ya ga shehi babba shine muhiddin bin al-arabi al-khatib zai ga ibn arabi al-hajimi ata bi kulli adib ya zo da duk abun mamaki wa ghayrib ya zo da duk bakon abu عندما عندما يتكلم على كتبه lokacin da muhiddin yake magana akan kasmiyyar manzon Allah mai haƙarami da kasmiyyar sun mai kwalala da haka yi al'alƙawun nubul yi al'alƙawun nubul fi khatimin auliyai wa shamsil magani gaggafa koyayya cikin labarin cikamakon waliyar da wata rana ta yamma din nan akan su zan yi magana to wannan littafin ne ma guda amma kuma ya yi magana a cikin buhatin makiya mai ban mamaki ya faɗi wannan khalifa da zai tashi kuma baka fata ne shi baka fata ne kuma a yamma zai iya faɗo waziransa da almajiran sai kuma baka fata ne lalle larabawa su sha'awa ba su da yawa akan waɗannan baka fata suna nan ɓoye cikin gaibin Allah sai lokacin ya Allah zai fito da su imanin su daban koman su daban karkafar su daban duk gaba ɗaya ba shi za ka tsaya wani gano gauni duk gaba ɗaya to to za a ga abun mamaki
يا رب جوهر علم لو ya rubar da haka يا رب جوهر علم لو أبوه به لكن لي أنت ممن يعبد الوثن ولست على رجال المسلمين جميع يرون أكبر ما يأتونه حسنا إني لأكتم إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيبتشنا وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى وأوصى قبله حسنا هذه زين العابدين يعني بقى شيء كما قال الله صلى الله عليه وسلم شيء وانا واقع yake ta ni da asumu min ilmi ni ba ina koya wani ilmi na jawahiru balabala duk wannan ilimin da shi wannan irin addu'o'i nasa da wannan irin ilimi da zuwa yace amma duk ishurji duk duk bawan na ba amma wannan wannan lubu lubu lubi balabala na boye shi ilmi da asumu min ilmi jawahiru ina boye da balabalan ilimi na kai la yaran haka zu jahalin dan kan mai jahilci ya ga gaskiya fa ya sani na ya fitina ki shi wannan ilimin shi ne gaskiya amma ko ba hikima bane shi ne gaskiya amma fito da shi ba hikima bane saboda tsoron wannan jahilin kai ya fitinu shi kenan shi ko da illa ya yana sai ma girma kai yana zaki ga an ka ayi sarari yau kai kan da kasan ɗariya ne kuma kana tausayin sa shari'a ba tana tausayin sa shari'a ba ta yadda ka faɗa ba ba ta yadda ka faɗa ba shi ko wannan tausayin yana ganin ai tsoro ake ji Allahu akbar sai ka sai kai kai intisabi ka samu lada wajen Allah ka ce je ka ba ni da hujja da la hujja da ba zan faɗa ba zan can banza kai da kanka ka san ƙarya ne ka ki faɗi daga ya haƙuri haka fir'auna ya tambaya annabi Musa wa ma rabbul alamin so yake da ya faɗa annan Musa ya haƙura Fir'auna ya gama ko me ya tafi na faɗa su kuma Rabbul alamin amma ma hiya zai ma hiya ta faɗu eh ta hiya ba ta faɗu ba to kai ma ko dan ko zahirin kowa ya za ta ga da abin da yake da rikici kana shi wanda bai san kan lamari ba yanzu ya shigo cikin yana ganin bai faɗa ai za a ce bai sani ba duka ba ya je ya faɗo wata magana ba wata magana ya faɗa shi kuma wata ga fitinu shi kenan ba kakakar rikice da bala'i kada abin da ake so hadisi ne wajen arba'in tsakanin kyakkyawa da rabauna da wanda aka ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu da wanda aka bar shi zuwa inda an ko abdullahi bin abbas ko kaza manzo Allah sallallahu ku dinga magana da mutane iya kwakwalwa wasu su dan kas ku je ku faɗa abu da kuma sai shi tunan duk gaba gida duk gaba gida to shine wannan sharifi yake cewa ni ina koya gwalagwalan ilimi na kai la ya zaka zuciya da dakar jahiliya gaskiya ya fitina gaskiya ne amma ba hikima bane gaskiya ne saboda kowace gaskiya tana neman wurinta tana neman lokacinta tana neman wa'anda suka cancanta a faɗe ta wurin da ka faɗa wurinta ne lokacin da za ka faɗa lokacinta ne su wa'anda ka faɗa a ahalin ka faɗa musu ne amma uku na ba ta ka faɗe ta zama rikici ta zama ba hikima ba duk gaba ɗaya dukkan mun nan gaskiyar mu tana na koyi amma kuma za mu iya zama da gaskiyar na yanzu mu duka karatu na ba sai a ce a uzu billahi duk gaba ɗaya amma dole mu lullube ta mu yi riga mu yi wando mu yi kaza kaza mu yi amma ba suke tana duka ba kiya to wa kan ta kaddama fi hada abu hasan irin wannan magana sai na ali baban hasan ya yi nasihar irin wannan magana ila husaini zuwa dan husaini da shi ba wannan yi da wannan da ba ku je ku faɗa da kaza kaza wa ausa qablahu hasana yayi wa sayyidina hasan wasiya kafin sai da wannan duka ba kiya To, ya ruwa da wani ilimi, ya wani ilimi, wannan ilimi na, lau abubu da hita zan faɗe shi, da kila zai an tabi manya abu da wasu, da an ce wallahi kai bauta gunki na ki. Abu mamaki, abu hoyar ya faɗi haka, shi kan sai na ya faɗi haka, Abdullahi bin Abbas ya faɗi haka, yanzu ga wannan shi ka ya faɗi haka, kuma duk su baya haka suke faɗa. Duk da baki da. Ki kaji, wani ya ce, ai ƙarya ne ba wani ilimin ba ni. shi gaba a gidan yanzu duk da zai na alin da abu hurairar da fulani na abu da wannan shirin da duk wanda suka faɗa to duk shi ne ɗaya suka faɗa duka shi ne kaɗai ya sani duk gaba ki ya ga sai a hakuri to wannan da halar ijarar musulmi da mazajen musulmi sun halarta jini na ya rauna a gaba amma ya tuna wasana suna ganin mummunan abin da suka zo sunan mai kyau ne don ka faɗa ba kuma rikici ne fa shari'a ba ta baka wasu kansu ba su yi da da baki da to kuma ba haka kawai wannan iska ya zo same ka a zawiyarka ba a gidanka ba a tsakaninka da mujidanka kuna magana kawai ya dauka ya ce zai yada a rediyo ko a kaza ya ce ai gashi abin da ka sani shari'a ba ta alƙali ba su kalli wannan ba saboda da yawa manzo Allah yake cewa har zina garibu akwai ba ko a cikin mu in an ce babu ila wanda ya rawaito hadisin ya ce yana nufin yahuda nasara amma mun ko iko Allah mun fahimci ne manzo Allah yake ni daga amma da yadda bai ruwaya ya faɗa haka ne sannan manzo ya ce a rufe kofa da ya hukunta nasara tunda ba sana da ya rufe kofa ba sannan manzo ya ce a rufe kofa ko kowa ya rufe ido to yanzu ma duk saboda ya hukunta nasara ne shi a rufe ido kaga wannan hadisi ya fi karfin tantan mai yahuda nasara duka baki da lamari ne da ake so kuma a rufe wannan idan ai kallo da idan basira ai kallo da idan basira to ولنترف العنانة inana نعم ولنترف الإنانة mujalin zami ko mujara gama ina na ragama ana na sakannin sama ana na sama me littafi ne bugu ne mujara gama
عن هذا المجال abu أواقف ta wannan fage mai yalwa خوفا على الجهال dan tsoron kan jahilai su rike wanda yake nufi ne wani ma'ana wannan kenan kaza kaza ha? wajiran da Allah مهيئة على نور الحق kuma kuma dan kishi kan mu faɗi abin a sadaka a kyauta da mu gaya da zagin mu abin a kyauta sai ga baki da kuma dan tsoron kan mu mu ba kan mu je baki kuma ya san zai ya faɗa wani abu da za a zo a shake mu mu ba kan mu duk baki da to
ومهما تحدثنا لشكر فعندنا علوم تعالى أن تقيد في كرسي لكل مقام إن دريت مقالة فليس سواء عاقل وحكومة ضلال بذات الله عين هداية فإياك والنقد المؤدي إلى اليأس فينصف ذو علم ومن هو جاهل فينكر شيئا وما أوضه من شمس عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب في الحقيقة هم أنسي تفارية شبا تفارية وكتوى وكتاب لي أنسي بذكر المقفى مرحم القلب والنفس رسول السماء فوق السماء وإنه لنا فتدلى وفي حضرة القدس ألا إن لا عبد ولا شيء غيره فلن يبقى من معنى ولن يبقى من اسم وذلك أن الحق وهو إلهنا هو الحق لا تلقي سواه إلى الرمز سوى الجهل والوهم الكذوب فخلصا فؤادا من الأغيار والوهم والحس وأين سوى القدوس أين سواءه دع العين وابن العلم من ذلك الغصن وليس يوى القدوس بالعين إنما بعين الأمى والسحق والبهق والدرس فتذكر مع فتذكر حقا أن هممت ولم تزوم داما ولا صوتا سوى الرجل والأمس وإن رأت السكران أو آر مرشدا فذلك من وجد تقدس عن لبس ومهما تحدثنا بسكر فإننا علوم تعالى أن تؤيد في ذنب لكل مقام إن رأيت مقالة فلا يسعى سواء آكل وأقوما ضلال بذات الله عين الهداية وإياك فإياك والنقد وإياك والنقد المؤدي إلى اليأس فينسب ذو علم وهو جاهل فينكر شيء الله أوضه من شمس عليه صلاة الله ثم صلاته كعبة أي تفاني وقتي شمر رضي الله عنه زمن لا يفرش زمن لا يدعم wa duk duk diwa ne ka gasa haliya to sai ka ga bayan safari ciki ne ba na saboda an kasu an yi safari safari yawa ka ciwa wa kaɗa ba ne ɗauki ɗaya zai cewa na ya yi daɗi da zikirin mukafa da ambatar manzon Allah abun biyar wa annabawa cikin asalin tauhid mukafa kenan aqibu ma mai biyawa mukafa wanda ya biyar wa annaba a cikin asalin tauhid duk gaba gida duk gaba gida marhamin kalbi wannan matsala shine maganin zuciya shine maganin jiki in jikin ka ba lafiya matsala shine in zuciya ka ba lafiya in jahilci ya dame ka manzon Allah dai zai ba magani sallallahu in rashin ma'arifa zai kama manzon yanzu yanzu duk gaba gida ma'ana ba wai ba ka ce ba ruwanka da kalibofin sa ba duk baka fahimci karatun da muka koro ba bai bai ɓuya ba sallallahu alaihi wasallam marhamin kalbi Allah ta'ala tana dubbil qulubi ودوائها وأدية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليه وسلم مرحبا القلب والنزل رسول من ألا ما يكين السماء يحو خوخوا يدعو كاكا فوق السماء سما سما وإنه دنابة لا يأخذ يا كار فسندا وهو في حضرة القدس كما قال الله حضرة القدس إذا كنت حضرة القدس أتلانتيكا شيء مثال باوي هكذا tekun ruwan gishiri ne duk abin da ya shiga lagargajewa zai yi rantsi a cikin tekun da hanyar tana nan yanzu ko mu shiga ka ka jefa a tekun ruwan gishiri a atlantika sai ya rantsi kuma ya zama ruwan gishirin in ka zo kuma sai kai alwala da ruwan gishirin hillum ma'u menene hillum mai tatu tahurun ma'u wa hillum mai tatu shi kana tekun gishiri ko ruwan sa tsarkake ne yake alwala duk da wani abin sun kai alwala da huta wani hajjin wajen ne da menene diskokin sani kai alwala da ka huta ma huta ma ya kama huta teku ruwan gishi amma ba ruwan su suna wata ta ce a yi alwala ko ko jihar nan ya alwala ita ba ta ne ta dinga ba gida ma'ana an kashe ka teku ruwan gishiri halan ne ruwa ko ma ne aka zo a ciki da tsarkake ne sai kai alwala kuma duk abin da yake cikin ko kaga ya taso kan ruwa ya mutu sai ka ci saboda kana mai kana hazaratul qudus sallan nafila bayan asuba a duk inda kake shari'a ba ta yarda ba sallan nafila bayan la'asar a duk inda kake shari'a ba ta yarda ba amma kana haramun Allah cikin masallacin Allah da ko bayan asuba kai kawai hiji nafila kana hazaratul qudus ba zamanu ba makamu a nan wajen awul da'ilu kana hadaratul qudus duk gaba gida to hadaratul qudus wanda ya shiga hadaratul qudus kam shi kam ya rasu shi ya rasu sai hadaratul qudus duk gaba gida to sai ga annabi hadaratul qudus sallallahu alaihi wasallam wa fi hadaratul qudus to ala hina la abu sai da ba ba wala shi a gairu ba komai sai hadaratul qudus falan yau kamin ba abin da ya rabu ko a ma'ana wannan yau kamin da su ko ba abin da ya rabu ko a ko a waje duk gaba gida yanda abun yake annal haka cewa ubangiji wa wa ilahu na shine ubangiji huwa al-haq shine gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq la tulfi siwahu ila Allah sai ka ka gano wani ba abin da ka aka bari sai ka gano hikima duk da baki daya amma shi ya fada zalika anna Allah huwa al-haq wa anna ma taduna min dunihi al-badi wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir duk abin da ba ta ƙarya ne duk da baki daya amma fa kuma ga ta kana da ruwan kan titi ƙarya ne amma ga shi amma abada ba aka sha ba da ka wuri jini din abin da yake ta man absara al-khalqa kasara fa atara duk wanda ya ga halittar nan kamar ruwan kan titi ne wannan ya gudu daga hijabi Allah bai hadarce shi ba da da kansa ruwan titi ne duk da baki daya to kakka ga wannan sahabi zuwa kabari shi wani jahil sai dai jahilcin hijabi sai dai jahilcin hijabi walwani da kokwantar tunanin abin da ba shi yanzu kana jin tsoro in ka tashi daga dare kana jin tsoro ko aljanna yanzu za ka ga tsoron nan da yake zuciyarka ya fito waje ya gina ma wani mutum a gaban kai za ka buwa da gudu tsoron ne ka gani gizo shi ake zuwa gizo kai ka shirya tsoron ikon Allah har kuma ya fito daga zuciyanka har kuma idan ka ya gani zai gaba zai gaba ya to hijabi din nan gaba da kai ka shirya wa zuciyanka saba duhun jahilci zuciyar da aka har ya shirya mashi a zani duk gaba gida fakan da san kai tsarkake zuciya kama fakan da san buha daga tsarkake zuciyarka min al'agayani daga gairuwar gairiya ra duk gaba gida ko min al'agwalwahalu da wannan tunani na ƙarya din wal hadisi da dai zancen zuci da kike ke da tsarkar zuciyarka in ba zuciyar nan kai mata zancen zuci sai ka nuna ma shi a tsare da haka ake so a dinga zuwa da zaka ji zancen manzo Allah ka ji zancen bayan Allah yanzu yanzu sai ta shirya ma sai gansu a mafarki in Allah ya kira kai kama sai ka gansu a farake ka bar jin shaidan shi ka bar ganin sai ta shirya ma shi gashi duk gaba ki da to suwa yau wa aina suwal ina wannan Allah al-qudus hadaran sarki ina wannan sa duk abin da ya shiga narkewa zai duk gaba gida aina sawa abu ina wani daidansa wani saka da ya to ai akwai yin kafada da kafada kafada da kafada suna yin addini da hadisi kafada da kafada ai ba wanda ya sayar babu duk gaba gida ina kafada babu shi ma da ila aina sai wace kai rabu da aina ma ita ba kanta ba ita ina wani shi ita ina ma rabu da ita ita kanta ina yake din babu ba da ila aina wa bin fara gina foundation ɗin ilimin ka na ma'arifa yin zalikan kusu daga wannan foundation daga sannan kuma duk abin da ya ɗaura aka yi shirye ne duk gaba gida wani yadda yi warkun dusu bil ayin za a gano ubangiji da ido subhanallah min shi zatu zuhur kuma sai ya tsaba bayyana sa ne kuya yanzu haske in ya ma yawa ba za ka iya ganin sai ka kai ka ga rana din daga sana asara ba ba wanda ya ce ya gano zatin saboda ka kashe ido duk gaba ɗaya ba mu kai ma kana so ba a ganin abin ka ba sha sarari amma ka ka boye shi a can cikin kan dama wani da shi ko zai ce to da ni ne mai ɗaki na a ina ya dace boye kaza yace a waje kaza da ya sa hannu sai duk gaba ɗaya ba a ganin sa da ido inna ma bal dai ana ahlus sunnah suke da idan zuci idan basira ya yi kyau duk muna abin da suka faɗa amma dai su ba yi kuwa da ainihin amma sai da idan makanta sai da ba ka gani ma wa ra'iya sai bayan idanka yanzu ka kwanta bacci ka rufe idanka ka rufe barwaka kuma ka ga kana tafiya a mota kana shan ruwa yanzu da wani ido kuke ganin wa'annan kuma in wani idan ya karfe shi to da wani ido kuke gani ashe da wani idan na gaba to duk ga zuwa har wancan ba zai ga hadara Allah hadara Allah sai da idan Allah tabaraka yanda ya dace da shi saboda sai sanurihi za mu nuna musu ko za mu ganan musu duk gaba ɗaya da ainihin amasai da ita makanta wasu haƙi da tushe komai wal mahaƙi da tushe shi da wasu haƙi wa ɗamci da shafewa sai ran da ka tike ka nike ka bushe ka shaje ike da yaka sai ya ce ba komai ba kowa ba komai sai wajen sai Allah da ba maka wata Allah da ka azumi ka da falala ba shi ba sha ba kaza kaza sai azumi ya faru azumi ne kada ibadar da babu babu babu amma ko da ibada za ka yi sallah za ka yi ruku za ka yi kaza ta ga yi za ka yi kaza za ka yi sadaka amma shi azumi ba shi ba sha ba ga sai azumi ya babu hadara Allah ma ba kaza ba kaza ba kowa ba kowa ba kishiya ba mata ba ɗa ba kaza ba abu sai Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar fakakkaru ai in ka sha wannan yanzu haka kana ma yi haka yanzu haka alibi yana da yi an haramta shan madara kai ba wai ba wai ka sha wannan ka zuwa dama ba wai ka sha giya ba wani ya ce ya rantsa da Allah ibnu fadi shan giya to wallahi ba giya yake sha ba hadara Allah ya sha wannan da zuwa dama wala sauta ba wani murya a nan siwar rikiz wal hamsu sai a sai shuru da shuru dai sai shuru da shi ba komai a wani ba wa yana kasar sakaran in ka ga arifi yana tambaye yana kan au na ga mushidan ko kaga ya ji wani yana ya tsalle yana rero diwa da yana kaza fa zalika min wujud sabida wani dadi ne da bege taqaddasa Allah da ya da ya tsarkaka daga shakuri ko abu abin ya sha madarasa kala fahimta ce ya sha madarasa ayan zai da wa ma'ana ta haddasna da shukuri duk mun yi magana maye irin wannan ko mun yi magana ma'arifa a inda na kasan ba a wajen mu akwai ulumun wa'ansu ilimai ta'alan an tuka yadda ta fi ƙarfin albuta ta aka kasa sai dai kirjin mu daga uburul ahrari sudurul asrari uburul ahrari sudurul asrari kirazan yayaye su ne alfai kaburbura ne na su duk wanda ya zo ya fesa an san ba ɗa bane bawa sarra ya sarra ya mallake shi duk gaba gida da kullum maqami kowane matsayi inda dai kan kasa ne makalata akwai magana da za a fara a wajen kowane matsayi akwai kowane mazauni akwai magana kowane mazauni in mazaunin hadara ne da a hadara ta kunsu an yi a magana hadara ta kunsu amma hajji na garibu sai ne yanzu a yi magana garibu in wake da shiga ya wake da shiga dukkan sai da kare ta tsawa ba fa daidai mutane suke ba ba za a taɓa zama daidai ba a ilimi mai hankali wa a kuma su da wanda aka shafa da mai bugun aljani ba za su iya ba za su iya ba dalalun da za su da ake gaba da cikin Allah gaba da ainihin shi ne kashi biyu dan wani jahili ya ce gaba da shi ya yanzu nan kashi biyu ko kai kanka ka are cikin hadaran Allah duk gaba gida shi ne tsantsar kashi biyu ka koma wa fidira asali duk gaba gida ka iyaka wannan kadar ka shedinka da suka wanda zai kai ka ko kuma kai ma ka dinga kokanto kaza har ya kai ka kuma ka ga abu ba zai yi ba daga ko ko kai ne suna ka ga laifi abu daga ba fanyin su buzuri ilmi mai ilimi yana yin adalci wannan abu ga hadisai ga ko lai dai ban san shi amma dai na ga wannan abu tun da manyan malamai sun ce gaskiya ne sun yarda da shi to me ka zo da tarjima ce babu suna ƙaryata ko ko wannan da dan bana son sa in ce ko ko dan ni ban fahimta ba ce kaza kaza shi ne ilimi za ga yi adalci eh duk da ilimi ne kuma duk da malamai na addini da waye da su su ba daga amma dai ni ban sani ba kuma ba ruwa na da shi ba ka huta ba ko ko wallahi ilimi amma ni dai ban sani ba na tsaya wa musulmi da suka tsaya ba ka huta to me kai kuma ka sa baki kace za ka yi wa masu ilimin hukunci ba ka sani ba ba ba ka sani ba ba makazumi ya ce sai ka san kaza kaza kaza sannan za ka yi duk abubuwan da makazumi ya faɗa zai gaba kira to kai a farkon ma ba ka sani ba amma ko ka zo kai ne al'adi za ka yi hukunci ta haka zalunci ya ba ba adalci ba to kai yanzu ku zo ilimi mai ilimi yana yin adalci wa man huwa jahilin jahili kuwa fa yankiru shi a sai ga yana musu da abu wa huwa ubawu shamsi abun ya fara na fitowa duk gaba kira عليه الصلاة والسلام وعلى وصحبه كذا كوكوس أي عشرة إلى ربك كيف ما تزدج فاتحة الصلاة الفاتحة